إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اقدري لنا بهذا المحضر والتاتي في بنظرة تاتي لنا بسفر yana daga wa'anda Allah ya ce sun shaida da annabtan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa man inda bu ilmul kitab da wa'anda suke da ilimin littafin su na daga yahudu da nasara masu adalci akwai muta'assibai masu marin baya wanda suka faɗi maganganu wanda ilimi bai karɓe ta ba an san wauta ce kawai da jahilci ba san ma me musulunci ba kawai suka wa musulunci hukunci kiyabi hukunci a bayan fage a bayan fage amma akwai malamansu mutanen kirki masu adalci waɗanda sun faɗi abu tun fitowar musulunci nan har ki zuwa duniya ta tashi an samu malaman kirki irin su muka riko wannan malamin kirki ne na yahudawa ya faɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin su Abdullahi bin Salam haka kuma duk zamanin duka to ɗan shekaru ɗaruruwa biyu haka ko uku ma an samu wato masu tarihi na turawan na daga ingila na daga faransa ma wanda suka faɗi abubuwa da kyau da hodile loret shi ma ya faɗa yake cewa saƙon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wallahi daga Allah ne duk wanda ya ga wannan sako na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san daga Allah kuma sadiqatun ya san mai gaskiya sako ne na gaskiya ba wani kokonto ko shakka ma abinda zuciya ta wanda bature ne yake fara kuma lallai shiriya ne ga masu tsoron Allah hudan lil muttaqin din da Qur'anin sa ya faɗa to lallai haka ne da Allah ya yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi yake cewa addinin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sakon nan nasa ya zo ne li yukhaffifa saramat ahkamit tawrati dan ya sauƙaƙa wautar hukuncin at-taura da su malaman hausaran suka faɗa ba wauta a littafin Allah ba haka yanzu washe littafin Allah zai ce duk ɗan adam banza ne da yahude ne kawai ɗan Allah da yahude ya kashe su ne sha'abullahi al-muqtas jama'an Allah wanda Allah ya zaɓa amma su kashe kowa washe Allah zai saukar da wannan littafin tabaraka wannan ai zalunci ne ko washe Allah zai saukar da cewa laysa alaina fi dunyina sabila mu ci kudin balarabe banza ne ba komai bane ba abu wannan kashe falastina da kaga suna yi su ibada su kaga suna yi su kowa banza ne a wajen su kowa su kashe su yanzu ba a ɗan daɗe ba kafin ma wannan yakin falastin nan na kwanan nan da ya kaure ya kaure shi prime minister magana america kerry yake cewa da shi prime minister isra'ila yake cewa turai fa sun ce in gaya muku ba su fa sun gaji suna ta mara muku baya amma kuna ta yin zalunci ku ɗan sauƙaƙa ma abinda prime minister isra'ila ya ce kai tsoho ne mahaukaci ba san inda kanka yake ba aka ya gaya masa yan labarai da yan kowa suna to su kowa gani suke a american da ita ce gatar su ita ce ganin da suke yi dabba shi ne su ka fi kowa kere kere su ka fi kowa kaza su ne kaza gani suke su ka kashe kowa to wai ba turawan ma kenan sun gaya musu haka bare kuma kafaro mu su annabawa ma ba su bari ba to kuma sun ce wai abin karatu ne akwai haka Allah ya sauka musu a'udhu billahi da Allah ya sauka musu da irin wannan to qur'ani ya zo ya ya karya wannan ƙarya ta su da suka dangana wa littafin Allah qur'ani ya ce balantum basharu min man kala a ku irin kowa ne ƙarya ne babu ya gafiru liman ya sha'u ya azo man ya sha in kuka yi mai kyau Allah ya saka muku in kuka yi mara kyau to qur'ani ya kakkarya wautar da suke dangana wa a taura dole ko ƙasa dole to su kuma kiristoci su kuma sun yi sakaci su kuma shashashai ne dabbanci kaza kaza su ma suna dangana annabi isa lalle annabi isa yana da sauki saboda an ce ba manin namiji a jikinsa shi mace ne kawai sai mala- sai mala'ika ruhani ma'arifa ce da yawa ma'arifa ko ga ƙarfin namijin ma an ta zai ga mutum kamar ya yi lafa-lafa yana da sauki in ma'arifa ta zo to bari a ce ba ma ƙarfin ma ba namiji ma a jikinsa shi manin uwa ne kawai yanda ka ga uwa tana da tausayi za ka ga ɗan nata ya yi laifi ba laifi laifi ma amma ta aishar ya aka yi masa kaga tana kuka aishar ya aka yi masa to haka annabi isa yake yana cewa a taura ta ce idan mutum ya mare ka a kunnan a kuncin dama to ya ba ka kuncin dama kai ma ka rama mari shi ne hukuncin a taura annan nafsa bil nafsi wal aina bil aini wal lanfa bil lanfi wal luzuna bil luzun wa sunna bil sunna wa jiruha qisaso yake ni ko ina cewa idan mutum ya mare ka a kunnan dama to juya man na hagun ma ya ƙara mari wannan ne hukuncin annabi isa alaihi salam da haka abin ya biyo cikin wanda Allah fi qulubil ladzina tabauhu ra'afatan wa rahma amma jama'an nasa ce mutum ya kashe kuma aka shanya tsara biyu da bi a kan yi ma horo da dan sa shi a kurkuku kuma aikara to kuma har ma sun ma suna wannan ma saka wato jin kan na Allah na abu to har kuma abun ma ya zo ya zama sakaci da dabbanci sai abubuwan da suke yanzu ba dabbanci ne to qur'ani ne ya zo ya dago su a'a ku taso sama wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fi ku taso dai zama tsakiya shi qur'ani shine yake ka sa tsayi mu al'umman manzo Allah mu ne ummatan wasakan ba wauta can karshe ba ba sakaci can karshe ba ka tsakiya ne haka ake so daga zalika da annakum ummatan wasakan ba wauta can karshe ba ba kuma sakaci can karshe wannan bature kake faɗa to shi kuma shi ya taso da shi kuma sakacin abu ko ya yi maganin saramata hakamin taurati kuma mukammilatan shari'ar manzo Allah bai cika hanyar likitabin masihi da littafin Isa al-Masih dan haka kana Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ya zama to da'iyan ila rahmat wal adl ne kila ne ne kila ne zuwa jin kai da adalci a ji tausayin yan adam a yi musu adalci kuma wanda wal karami mai kira ne zuwa alheri wa shaja'ati da sadaukantaka wa sabari alal makari shari'ar manzo Allah mai kira ce zuwa hakuri a bisa abubuwa marasa daɗi wa sidiki da yin gaskiya wal amanatu da amana shi shari'ar manzo Allah mai kira ce zuwa wannan wanda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kudace annabi na huwa aqrabul asha'ir al-aqli addini shine mafi kusan komai a hankali shi zai iya tafiya da hankali shi zai iya gyara hankali wa ila tabi'ati da zuwa halitta ma ta Allah da dan adam kuma shari'a manzo Allah ta zo ta koya wa annal insana cewa dan adam ma huwa ba wai wulakantacce bane illa mazhabun min mazahir al-haqq mabayyana ce ta Allah akan kasa Allah a cikin karatun na turawa ko ba a zuwa zai san wannan ko to akan kasa Allah wa kana gayyuran mutahaddisa mazalla sallallahu alaihi wasallam kishin gaskiya ne mai kokari ne kuma wa kana giratu wa tahammusu li gharadin nabili kishin nasa da kokarin nasa cikin abu mai kyau ba a cikin zalunci ba in ga kishi ga kokari ba a sa ilimi da adalci a cikin sai ya zama zalunci kuma kashe kashe da kaza kaza kaza wa ma'anan samun da ma'ana abu كان ولادة محمد حيث من محمد هذا من تو مولد حضارة جديدة حيث ور waye wace da ci gaban duniya karuwa duk waɗanda suka riga shi na daga annaba nan ba su ciyar da duniya gaba ba ba su wayar da kan duniya kamar yadda haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaman to wato wayewa ce hadara da larabci shine abin da duwa suke cewa civilization da duk abin da ya ɗauka. To, wayewa ce, wadda rayuwar mazalla wadda allin nasu usafan kawiyatan li hayatin sa'idatin ta ɗora mutane ta ɗora mutane kan condition mai ƙarfi na rayuwarsu da za su rayu cikin arziki cikin abu. To, kuma wakanan mazharan kariman rayuwar manzalla sallallahu alaihi alama ce mai girma ga makiyan girman ɗan adam da darajar ɗan adam da ɗaukakar ɗan adam. Rayuwar manzo Allah sallallahu ta zo ta kori bauta ga wani Allah, ta zo ta kori bauta ga wani Allah, kuma ta zo ta haramta ƙanƙan da kai ga wani gaskiya sai dai gas- gaskiya kan ka kankan masa da kai a zillatin alal mu'minina to amma wani gaskiya kuwa kaka ya ka kankan masa da kai kana qabasan qawiyan rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan to matsosani ne na haske mai karfi a ba a jawanib al'alam al-muslim da ya haskaka duniya mai duhu ya haza ta haza majalisu zulmi rundunar zalunci ta karye da shi wa qawwatan urushin mustabidin manzo Allah ya warware karagogin masu karkama karya ba aka wallahu nabiyyan wa rasulan wa hadiyan Allah ya aiko manzo Allah annabi ma'aiki mai shiryarwa fad'a ila al-ukhuwati ya kira zuwa yan uwantaka wal hurriyat da yanci wal adalati da adalci wal musawati da daidaita kowa ɗaya ne ba wanda zai ce ya fi wani wasu sai da tsoron Allah ma kowa ɗaya ne ba wani ɗan gidan wane ko ɗan wane ko ɗan kaza kowa ɗaya ne sai da tsoron Allah inna akramakum inda Allah asifakum wal dimokuraɗiyyati ya yi kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa wannan basira zuwa dimokuraɗiyya ko dai mutane su haɗu su shugabanta wani saboda ya tsoron Allah ko ku ai zaɓe mai kyau wanda za a danƙa wanda Allah ya ba shi wata shawuri fil amr da yin shawara shine majalisa da koli ko majalisar da cije ko kaza wal mahabbatu da soyayya wal mawaddatu da soyayya ta san cikin zuciya wal amal addinin manzo Allah ya kira zuwa aiki wa sa'i mutum ya dinga kai da kawa li kasabi rizqi dan neman arzikinsa ko ya rasu akan wannan hanya yayi shahada abu wal aqdi ala al fuqara shari'a manzo Allah ta yi kira zuwa a tausa a tausaya wa talakawa wal masakin da miskinai wa ita isa'il wal mahrum da bawa mai roƙo da wanda ba ba shi da wanda zai ba shi ka ba shi wal mura'atu li huquqil jari ta yi kira a kare mutuncin makoci wal amanatu fil qawli wal amali shari'a manzo Allah ta yi kira a dinga fadar amana a cikin magana da cikin aiki duk aikin da zaka duk magana da ka san amana kake faɗa wannan ne ya rage kaga wannan ne adalci ne kuma ba wani abu da ya faɗa sai ya kawo dalili sai ya kawo dalili sai ya kawo dalili to hodle kenan abin da ya faɗa sai mutashaddidi wani mai tsanani ya zagi musulunci da yawa ya yi tafai akan musuluncin da yawa yana za saboda yana faransa a wannan lokacin August, August Conch ake ce masa, Conch August. To shi ya faɗi abubuwa na banza mutu asiri ne ra'ayi riƙau. Wato shugaba mai tarihi na Turkiya ya kawo tarihinsa, Murad. Yake cewa August Conch din nan ya daga cikin falasifawa, falosfa na Faransa, ya soki musulunci kwarai da gaske. Sabida bin kama karya na Faransawa. sai Allah ya yi sai ya ziyarci Sheikh Angelus sai ya ziyarci Sheikh ya zo ya ga abubuwan da musulmai suka kafa shekara wajen ɗari takwas kafin a zo a yi musu yakin ƙare dangi da aka yi musulmi a Spain Ronaldo da Elisabella da ‘ya'yansu duk gabaki da kafin a zo a yi musu wannan yakin ƙare dangi din nan. To ya ga duk wannan abubuwa da musulmi suka kafa masallatansu duka an mai da su coci da jami'o'insu da waye asara dai civilization babba da musulmi duk larabawa musulmi suka kafa a spain da littattafan da suka yi duk wanda aka kona su yan wayannan da suka ragu din shi ya ga wannan ya karanta kasan kuma ba ture ga bincike da fafa ya bincika ya ga duk wayannan wasiƙoƙi har yau wayannan wasiƙoƙi na duniya da aka har haɗa kai da fafaroma wasu kwacin da ya dinga yowa na wannan lokaci na cewa wannan yaki ne mai tsarki duk wanda ya wannan yaki dan aljanna ne kaza kaza a fitar da musulmi daga jazira da turai da wani ne duk ya karanta irin wannan ko kafa amama asarin musulmi na fiya ya tsaya a gaban wato abin da musulmai suka kafa gurabun musulmi a cikinsa ya karanta ya abu daga nan da zan ko ina ba sai ya rum sai ya italiya ya tafi wajen faharoman ma gaba ɗaya sai Rom. Wa aka fa ala ba abu ya je maktaboli Rom suna nan da library manya-manya na tarihin duniya da abubuwan musulunci da abubuwan da suka fata a Misira da abubuwan abubuwa da da yawa suna nan su ajiye abubuwa suke. Mu fa yau Allah ya ka Allah ya danka mu da wanda musamman musulunci ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabban sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai wajen shekara ɗari bakwai bayan tafiyar mazalla sallallahu alaihi wasallama sun san kan duniya sun san kan kayan tarihi sun san me tarihi saboda suna karanta Qur'ani tun zamanin sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu aka bude Misra duk waɗannan gumaka na fir'aunoni da waɗannan gine-gine suna nan sayyidina Umar duk ya gan su ya ya amma bai sa aka ba ko ɗaya ba yace a rusa ko ɗaya ba sayyidina Umar bai sa ba wani sahabi da ya masa wacewa a rusa tunda dai yanzu addini ya zo ba wanda zai bauta ba wanda zai ce yanzu ya ya tsuguna wani karkashin wani gini ya ce yana bauta wannan gini ba wanda zai wannan wauta an gama wannan yanzu abin ya zama tarihi ne yanzu an mai da shi tarihi ne an mai da shi wato tsakasa culture da turawa suke faɗa ko an mai da shi hazara civilization din da turawa suke faɗa a ga irin wayewa kucin tsada shekara dubbin a ga irin gine-ginen ku yadda kuke tukwane yadda kuke yin kamasil ginannukan gumaka din da gawane ne duk da baki da saboda akwai annabawan da su yin wannan ma ba laifi ne a shari'ar su ba kamar Suleiman ya amalu na lahu ma sha'u min mahariba wa tamasila wa tisalin kal jawabi wa qudur rasiyat to mu ne dai shari'an ba ta yarda da wannan ba saboda ɓata mota gunkin kafiran maka to duk da abai sun ga wannan abu sa'ala da alhali yanzu yan bayan na iya ne yanzu gagagagaga da an kama ƙasa za a kama shari'a musulunci shi kenan duk wani gine-gine na tarihi a mamaki shi duk abin ba ta kabarurruka kaza kaza kamar dai kama shari'a musulunci komawa komawa tun shekara dubu biyu da shi ne kama shari'a musulunci mu dawo da dakikai da takumai wanda ba mu da komai sai ne a hannun mu ya za mu da wayewa ta kasashe duk da baki ɗaya irin wannan duk yana kawo tura ba suna cin musulunci washe mutanen da ba san kansu ba ba san tarihin kansu ba yanzu in ka je madinan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka je ma me zai nuna ma wani abu na tarihi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dai ba wannan ka'aba ba ita ma kinin na yanzu za ka ce dai wannan lallai ko da an sa tun dai zamanin annabi Ibrahim tun kaza tun kaza tun kaza ba wani abu da zai nuna ma dirijoji an cike duk wani abubuwa an cike duk wani za a yi shirka za a yi shirka ai ga san kanmu ba ga Allah yana ta cewa ai ta yawo ba abin ka kai ki suratul hazabi suratul hazabi tarihin kandaku ne yakin ganuwa ko yakin gwalalo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai sura ce guda har sahabbai suna cewa da ta kai yawan suratul baqara kuma ba dan da aka soke ta ba aka soke da yawa da yadda aka yi hakan yakin kaza kaza shi wannan rami lambatu din nan da a bashi mana ko da gada a yi a kansa shi motocin dinga shigewa dan duk musulmi in yazo abin da yake karanta ga tafsirin sa a babu duk an cike komai dai samson kan mu ba mu san tarihin ba mu sai dai Allah malam ba ba wani abu da muka sani na na girman mu to shikenan da yazo duk ga abubuwan da musulmi na suka kafa a to sai ya rumu da ya je maktabobin na dama abin da ya ga magana kenan su duk suna nan da libra da gidajen tarihi duk sun moye kayan tarihi na duniya suna nan da shi a je to ya je diye wannan bincike ya duba littattafai na ma da abu diye gan ya tsaya akan kutubu littattafai allati ta'arrafa bil islam ta'arrafu bil islam ke sanar da musulunci wal muslim da musulmi ya qara'a ya karanta wa kana fi muqaddamati ma lafata nazarahu ummiyat rasulullah ya daga cikin abin da ya fi ba shi mamaki abin da ya ga turan nan sun fi jinjinawa suna mamaki a ce manzo Allah bai iya rubutu bai iya karatu ba amma ya zo da waɗannan abubuwa amma ya kafa wannan daula ya kafa wannan ilimi ya kafa wannan komai a ci kuma bai san rubutu bai san abu ba ma kuma da bi malki ta wala liman wa kasiran ma kana ya tasa'al shi kenan kuma ya shiga cikin tsinuwa kaɗaɗa za a ce mutum da bai san karatu ba bai san rubutu bai ya wani ya gigice mutumin da ya kuma kaɗaɗa za a ce mutumin da ya rayu a sahara bai je ko ina ba bai shiga ƙasashen wayewa ƙasashen ilimi ko ya shiga farisa iran din nan da yanzu ko ya shiga hindu ƙasar indiya ga kayan tarihi nan na shekara fiye da dubunnan shekaru ko ya shiga tanadin ko ina duk da yi wannan ba iya iya wato sahara kawai ya tsaya amma duk waɗannan abubuwa suka faru kuma bai yi karatu ba bai yi rubutu ba bai zauna da wani malami ba an yi shi a misala shari'ar islam ake kuma ya kafa irin wannan shari'a ta musulunci nan ya ba da wannan hadisai duk a haddace su ilimi mai gangariya ba wani wanda zai yi kokwantan hadisai sai jahili wanda bai san abu ba abu da wa'annan bare qur'an da ya kawo ya kafa wannan shari'a da la tumasilu ha shari'atun ba wata shari'a da za ta yi ga kafada da kafada da tafi a kamiya cikin hukunce hukuncenta wa falsafatiha da iliminta shi wannan bature maki ne cikin amma ya zo ya fada cikin wannan wahala ai shi kenan sai ya nemi a haɗa shi da fafaroma na wannan lokaci wa kadista ma abil baba biyos sai ya haɗu da fafaroma biyos a tashi na tara shi baba biyos ya hau fafaromancin 1846 aka naɗa shi fafaroma ya rasu 1878 baba biyos wannan baba biyos ɗin nan mutashajjiji mai tsananin kishin kiristanci ne dan shi ya yi kurkuku na katolikan ya halaka yahudawa da yawa har 2002 kafa roman wannan lokaci na 2002 akwai hudubar da ya yi a wata jami'a da yake cewa zamanin baba biyos din nan shi ne zamanin zalunci na da kiristoci da aka yi taɓa a duniya da katolikan ta a duniya saboda ya kashe yahudawa duk wanda ba addinin sa ba dai ya halaka su ya an kona na ko asadin mutanen da aka kona Allah ne kawai ya san da horon shi babu biyos din nan ya yi ta'asa din nan to wannan babu biyos din nan mai wannan ta'asa din nan shi wannan mutum ya nema yana so ya gana shi shikenan mun san malami ne mai shuhura ne da tsawon sun yi shura shikenan babu ya gana da shi fafaro ma ma'ana ya gana da shi wasu alahu an ra'ayi suna ganawa da duk waɗanda suke fadanta komai abin da ya fara tambaya fafaroma a sahihin anna muhammadan kana ummiya babu gaske ne cewa annabin musulmi din nan bai iya karatu bai iya rubutu ba kamar yadda ibn musulmi kamar yadda musulmai suke da'awar haka wata zukuru kutubu tarihi kuma duk littafan tarihi take faɗan haka la ya rukun kita'ata wal kitabata bai san karatu ba a sahihu wannan magana gaske ce fa ajabahu bi jawabin mashhurin kafaro bai ba shi amsa da amsa mashhuriya wanda duk littafan sun rubuta wanda suka halarci wannan da tarihin da ranar da an rubuta ana jiran ajiya ce ƙarya ne wani ya karantar da shi ƙarya ne kaza kaza fa inda sai ma adabo shi na'am ita ƙarai kuwa na'am sai kuma karatu ba kun mun karanta wannan ba wai musulmi kaɗai suka kago wannan ba duk littafan tarihi da ba na su ma sun faɗa haka bai iya karatu bai iya shi yabo ne ga manzon Allah wannan wani an gaya ma wannan zaki ba shi ga manzon Allah yabo ne saboda kiyaye Qur'ani ai har yanzu abin da suke mamaki ke abin da ya tambaye ka faɗo mai kala na'am in kana ummiya wallahi ummi ne ya so karatu da ta amma ya zo da wannan fa inda zalika ayin nan laqama of the font wajahu a gaban mamaro man ya take hancinsa shi wannan mai tarihi sai da jini ya barke masa ashe na zalunci mutumin nan na zalunci mutum da ɗabin da ki hancinsa ya yi mamaki kenan wa ƙala wa ka jala ike wa kunyarsa min ka ya muhammad na ji kunyarsa muhammad inna ni zalamtuka na zalunce ka fal wailu laka ya ubur kai canka ya ya ubur yanda ka zalunci wannan mutum inna ni akirru ike fabaro ma a gabanka na tabbatar wa atarifu na faɗa anna muhammadan asgaru min ilahi Muhammadu bai kai Allah ba, walakin na ala kulli halin asmanu da basu amma ya hudu ɗan adam. A gaban ba faro mai faɗi wani. Wannan da yana na rubuce, wannan littafin azamatin rasuli ga shi matar shugaban ƙasar Yusuf wanda aka sauke Husnu Mubarak. Ita ta ɗau nauyi aka tsara buga shi sabi Sozan Mubarak saboda muhimmancinsa. Azamatin rasuli ne a cikin na ban mamaki. kuma kowanne da rana da komai irin na wayewar zamani yanzu ba wai wani tarihi da ba shi da abu ba duk a gabansa wannan tarihi da ka faɗa za ta yi ga fayil din rana kaza rana kaza rana kaza aka yi aka yi kaza a yace Muhammad dai asgaru ni ilahi bai kai Allah ba walakin na ala kulli halin asami amma ya fi dan adam duka ya fi dan adam To, wannan kaga kaga waɗannan Allah ya yi gaskiya ta baraka wa ta'ala. Da maganganun akwai sunayensu da shekarun su waɗanda suka farfata abu. Amma dai wannan na August na Kwan da haɗuwarsa da baba a biyar ɗin wannan ya fi ban mamaki da ya iya faɗan wannan magana a ɗaya cikin cikin fadar sai alhamdulillah yanzu fadar ce cikin ta zama ma Allah ya sa kwanan nan wannan fafaroman ma ya kira kafin wannan yakin ya ƙara barkewa falastinawa Allah ya taimake su albarka annabi sallallahu alaihi wasallam karya isra'ila kafin wannan zaluncin na kwanan nan kwana tara ɗin ya kuma barkewa ai fafaroman ya kirawo shi mahmud abbas ɗin da da shemir Peres din ya kirawo su an je betikan din an karanta Qur'ani an kiran sallah su ma sun yi irin nasu ibadan na Yahudu sannan an buga ƙararrawa an yi waye duk a cikin betikan din an yi haka amma dai ake a wannan lokaci tun 1918 1870 tsakanin 1846 da 1876 1878 a ce an yi wannan magana yana da ban mamaki kwarai da gaske to Allah ya yi gaskiya sai abin da kaji Allah ya faɗa a cikin Qur'anin nan haka wa inda dukkan mai adalci na daga ahlul kitabi ya san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne bayan da za a yi mutum ya zo da wannan abu in ba daga Allah yake ba in ba in ba daga Allah yake ba to سورة إبراهيم عليه السلام بقية وهاية أربع وخمسون آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ري كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور سورة إبراهيم وأنا إذا سورة النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام تجد أن أي مجانا تأتي عليه الصلاة والسلام Duk dai akwai surori da aka magana annabi Ibrahim da yawa. Bakara ta yi magana annabi Ibrahim, suratul Hajji ta yi magana annabi Ibrahim alaihi salatu wa salam. To kuma kamar yadda al'aka ba da sura Hudu, sura Yunus da za ku kuma da sura annabi Ibrahim alaihi salatu wa salam. Makiyatu, makiya ce maka ta sauka illa sai dai alanjara illa allazina baddalu al-ayatayn wa'anna ayu guda biyu ne sune ba a Madina suka sauka arba'un wa kamsuna ayatin aya 54 ce بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah Ar-Rahman mai kyauta magamya a nan duniya ya ba kowa da kowa Ar-Rahim mai jin kai ke bantacce a lahira Alif Lam Re Alif Lam Re mazahiru Allahu alim maradi bi zalika Allah shi ya san me wannan abu yake nufi shine wato fassara mafi girma ko fa irin da abubuwan da muka faɗa bare a sura da ta shige dinnan suratul Ra'd wanda ya je abin da muka faɗa farkon suratul Ra'd yadda zai gane to mazahirin ne wannan kuma sai zaman to surar ta annabi ibrahim ce a cikin mazahirin ma yanzu za a yi ma magana akan kamala ne bai hana ka ji dalala bai hana ka ji jamala ba amma za a yi ma akan kamala ne za a yi ma akan ƙarshen kwanaki din dan haka ma zai faɗi fasakir kun ji ayyamun lahi zai faɗi ayyamun lahi a ciki yana magana ne akan mazahirin kuma zai ma magana ne akan kamala to alif lam re allahu a'lam bi maradihi bi zalika Allah shi ya san me wannan Ali da Lami da Rabin nan suke ne. Haza al-Qur'ani, wannan Qur'ani din nan kitabu littafi ne an zanna hu ilaika da muka saukar da shi zuwa gare ka ya Muhammadu ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Mun saukar ma da wannan Qur'ani dan ne da tukurijan nasa dan ka fitar da mutane minan zulumati daga cikin dofan kafirci ilan nuri zuwa haske. Ka fitar da mutane daga cikin duhuna kala-kala kowane duhun jahilci, duhun ciwo, baya duhun kafurci duhun duhwai dai Allah ya faɗi duhu da yawa amma da yake haske ɗaya ne kawai Allah ku nuru samawati haske ɗaya ne ka shigar da su cikin haske to dan mun saukar da wannan Qur'ani ne ba dan komai ba sai dan ka fitar da mutane daga cikin duhwai ila nuri zuwa haske kuma ka yi musu wannan bi izinin rabbihim da izinin ubangijinsu ai bi amrin rabbihim ai da lamarin ubangijinsu yanzu kai an ma izini ka fitar da mutane daga cikin duhwai zuwa haske da izinin ubangijinsu ai ta murhun ka hore su bil khuruj min az-zulumat ta daga cikin duhu ila nuri su shiga zuwa cikin haske Allahu ubangiji tabaraka wa ta'ala ba asa Muhammadan ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa anzala alaihi al-Qur'ana ya farko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama al-Qur'ani ya ayi shay'in dan ne ya aiko annabi Muhammad kuma dan ne ya saukar masa Qur'ani li yukrida nasa dan annabi Muhammad ya fitar da mutane min al-kufri daga cikin kafirci ilal imani zuwa imani bi iznillahi da iznin ubangiji tabaraka wa ta'ala ai bi amrihi da horansa bi izni rabbihim ila siratil aziz al halim bi izni rabbihim ka fitar da su daga cikin wato duhun jahil duhun kafirci din nan zuwa haske da iznin ubangijinsu ubangiji ne izini kai musu haka halittar nan bayin Allah ne halitta tabbayin Allah ne ko annabi ba shi da ikon ya zo ya ce musu ku baccin kaza ko ku ci kaza ya zalunci bayan Allah sai dai Allah ne ya hore shi to annabi kenan ko shi da isa ya ce da halitta ku bar kaza ko ku bar kaza ba dan ba kayan sa bane kayan ubangijin sa ne to har shi kenan sai sai bi izinin rabbi yanzu ubangijin nasu ne mar izini yayi bare kuma annabi ya zo ya ce a kashe kaza ko a datse kaza ko kaza ina shi ba kayan sa bane kayan ubangijin sa ne amma ubangijin ya ce a kashe mun kaza ka ka yanke kaza shi kenan yanzu ba ruwansa zai zartar yanzu shi aikin Allah yake zarto annabi kenan ma ina alƙali ko ina hukuma ko ko ina malami kai za ka dinga wa bayin Allah hukunci kai za ka yi musu sharri kuma kai ne kotun kuma kai ne mai zartar da hukunci ina aka taɓa haka a kayan ubangiji har annabin ka da izinin ubangiji sai mutum da yin hasara halittan nan halittan Allah ce sallah kudin su haramun ne mutuncin su haramun ne jinin su haramun ne illa bi haqqiha sai da haƙƙin da Allah ya ce a yadda. Sai dai in mutum a cikin son ransa, a cikin daɗin ransa ya ebo kuɗin nan ya baka, to wajen kana da halal. Amma ba haka ba ko dabara ko wani abu sai ka biya shi wajen Allah tabaraka wa ta'ala. To kaji manzon sallallahu alaihi wasallama ya wannan duk da izinin ubangijin su, ubangijin su ne ya maki izini. Yanzu shari'a wanda ta kashe shi kenan kai ba ruwanka Allah ne. Da haka duk abin da za ka yi ka bi abin da shari'a manzo Allah ta faɗa abin da Allah ya faɗa kai ka faɗa ba naka a ciki. in Allah ya ce ka kyale kai ba ruwanka duk abu da gani ba Allah ya ce kyale Allah ya ce ya yafi da shi in ya ce ka kashe kuma Allah ne ya ce ba ruwa na duniya a ciki duk gaba ki da yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fitar da mutane daga cikin dukkan kafirci zuwa hasken imani ko yiye musu wannan bi izinin rabbihim amma yayi wannan da izinin ubangijinsu bi izinin rabbihim da izinin ubangijinsu tabaraka wa ta'ala ya shigar da su izin rabbihim ya shigar da izin da uzunin ubangijin su shine Allah tabaraka wa ta'ala ila firadi ya sa su zuwa dariqin hanya hanyar al-azizi Allah al-galib mai rinjaye al-hamid al-mahmud abun godewa shine musulunci to yanzu ya sa su a cikin musulunci hanya Allah ce yanzu Allah ne ya ta abiyar da sunan الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض Allahu Allah tabaraka wa ta'ala bil jarri in da jarri ne Allahi ila siratil aziz al hamid Allah ya zuwa tafarkin Allah al azizi al galib da rinjaye al hamidi abun godewa Allahi wanda shine Allah akwai kira da zaka ji Allah take kira saboda rabawa ne na baya abin da yake bayansa bil jarri badalu badali ne aw adafin ko faraɗawa ne a bisa al-aziz al-hamid allahi shine allahi aw bir rafa'i ko kuma qira'an mu allahu mubtadani mubtadani kabarin sa kuma shine kabar mubtadani shi kuma allah kabarin sa shine allazi lahu ma fi samawati wal ardi yanzu mubtada aka dauka kenan da haka mu kuma qira'an mu sai cewa allahu buqa iyayi duka baki ga Allahu Ubangiji tabaraka wa ta'ala haka mun sabuwar magana za a fara mu ta gani. Allahu Ubangiji yanzu al-Aziz al-Hamidi an gama. To Allahu Ubangiji tabaraka wa ta'ala bil jami badalu aw adafu bayani aw bil rafi ko kuwa da rafa'i wato shine kira'a muku mubtadali Allahu Ubangiji tabaraka wa ta'ala allazi lahu ma fi samawati wal ardi shine wannan da ma fi samawati abin da yake samuwar bakwai samatil ardi da abin da yake kasan bakwai labu nasa ne mulkan mulkinsa ne ba abokin tarayya a ciki wa kalkan halittarsa ne ba da a ciki wa abidan wato bayansa ne babu ubangiji a ciki وويل للكافرين من عذاب شديد tashi wailun halakun ya tabbata lite sunan kafirai awadin ko ko wani wato fari ne a cikin jahannama wanda ita kanta tana neman tsari da shi ko ko me da wailun din nan ko halaka din ma ko wannan ruwan zafi ya tabbata lite sunan kafirai min azabin shadidin saboda azaba daga azaba mai tsanani الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا wata kuwaye allazina kafaru dinnan su ne wannan allazina na atin wato sifan su ne su ne wa'annan da ya sahibuna suke so ya karuna suka zaɓi hayatar duniya rayuwar duniya ala lahirarsa abu sa rayuwar lahira ba ruwanki da lahira sun ce ƙarya ne ma ba za ta goma ba ita ma kwakwau ba lahiran ma haka suka ce to su ne wa'annan wayar dukuna kuma suke tsarewa suke hanawa annasa mutane an sabilillahi su bi hanya Allah dinin islami suke hana mutane su bi addinin nan na musulunci wayar guna ha suke neman ta kuma a sabila ita ta farkin wajen karkatacciya mu wajen karkatacciya أولئك في ضلال ba'i masu yin wa'annan sun kasance fi dalali cikin bata ba'idin wanda ya nesa anil haƙƙi ga barin gaskiya وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم wa ma arsalna ba mu aiko ba min rasulin na daga annabi wa ma arsalna min rasulin ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa ba mu taba ba mu taba aiko wani ma'aiki ba illa bi lisani qaumi sai ga lugati yaran mutanen sa qaumi yaran mutanen sa lin bayyana lahu dan yazo ya musu bayani li yufimahu dan ya fahimtar da su ma a tabi'i abin da yazo da shi kowane annabi yaran mutanen sa ake aiko da shi idan wannan magana ta ma- mutanen maka ne to yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai gashi na aiko shi da larabci yaran mutanen maka ne shi ma yaran mutanen sa ne sai ya zo ya sanar da su duk gaba gida to sai dai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ilan nasu kafata ya zuwa mutane ne gaba gida ba laraba dai kadai ba an aiko shi da larabci kaga yanzu wani ɗan ɓangare ne kaɗan a cikin yaren duniya duk gaba gida to ta nan dukkan malamai suka tafi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ba shi sanin dukkan yare ba wani yaren da manzo Allah bai sani ba da haka duk waɗanda suka zo gabansa sallallahu alaihi wasallama da irin yaren su yake musu magana duk waɗanda suka zo gabansa da irin yaren su yake musu magana malamai suka ce illa wato yaren Turkiya manzo Allah bai yi magana da yaren Turkiya amma hatta farisancin nan nawa ne yaren farisanci a cikin larabcin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sana sana da yawa sana sana da kyau da kyau wannan farisanci ne ba larabci bane amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa manzo Allah ya faɗi farisanci da yawa da yake makotansu ne farisa shahin shaha sarkin sarakuna wannan sha gashi nan biyu za ka ji eh, Iran din nan mutane biyu farisanci ne duk gaba gida. Manzon Allah ya faɗi wa'annan abubuwa. Suka ce sai dai Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai magana da Turkiyanci ba. Malamai suka ce abin da yasa bai yi magana da ita ba dan ba wani ba Turkiya da ya zo mar sallallahu alaihi wasallam yana kan kasa. Da an ji yayi magana da ita. Da wani bature kowa ya zo Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Manzon Allah ya yi magana da yaransa. Kuma ya aika ma'aika zuwa garuruwa duk in sun sauka su ma ma'aikan na sai su hau yaran wancan mutanen da aka aika su. Mazalla Allah ya goshi da yare duk da baki da fa wani yare da bai sani ba. Illa dai larabcin nan yanzu shine kawai in ba sadan yarurrukan saboda shine na mutanen makan da anan aka aiko manzo Allah din da shi sallallahu alaihi wasallama. Dan haka Allah ya jibinci Qur'anin nan aka fassara shi da kowane yare ba wani yaren da ba a fassara Qur'ani da shi ba. shi kenan yanzu kamar manzo Allah ya yi musu magana kenan da da yarurrukan nasu dan ya dan dan ya fahimtar da su ma a tabi'i abin da ya zo da shi ويدل الله من يشاء wa ya hadi man yasha duk da haka fa duk da an yi musu bayanin sun gane shi kenan kuma yanzu manzo Allah ya yi nasa to shi kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya fatar da wanda ya ga dama duk da ya san abin guruguru kuma ya ce ba zai mu ba wa ya hadi ya shigar da kuma man yasha wanda ya so وهو العزيز hakim الحكيم Allah shi ne al'azizu fi mulki wato mai ƙar- mai rinjaye a cikin mulkinsa mabuwayi a cikin mulkinsa ba abin da ya fi ƙarfin Allah tabaraka wa ta'ala in ya ga dama mutum ya shiri take yanzu ne bai isa ba in kuma aka fadar da shi shikenan kuma ba shi da wata dabara ga baki da Allah ka shiryar da mu wato mabuwayi ne a cikin mulkinsa hakimun gwani ne kuma Allah fi sun yi sai aka ce to me yasa ba za a yi kaza ba a'a kai baka san kowa ba jahili ne kai shi dai sarki shi ya san me ya sa kai hikimarsa ta bayyana tabaraka wa ta'ala wadatarsa ta bayyana tabaraka wa ta'ala ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من من الظلمات إلى النور ولقد حكينا والله سلام من أيك موسى أرسلنا موسى من أيك موسى ما بآياتنا دعاوهم قدا ترى قدا ترى فينا وقلنا له sai muka ce da annabi Musa kai ma an asarin tsaumaka ka muka je ka fitar da mutanenka bani Isra'ila shine bani Isra'ila min zulumati ka je ka fitar da su daga dukkan kafirci ka kai ma ila nuri zuwa hasken imani ke zuwa haske arsalallahu Musa to sai a dinga kula da lokaci inda mutum da ba ta yi أرسل الله موسى الله تبارك وتعالى يا أيك النبي موسى عليه الصلاة والسلام shi ma ya hore shi ya fitar da mutanensa daga duhu dukwai zuwa haske أقل الله موسى عليه الصلاة والسلام وأمره أن يخرج قومه يوم ويشتد متعننس من الكفر بالكافر إلى النور إذوا حسي تجد الفرق a cikin ayoyin nan guda biyu da muka karanta za ka san bambanci tsakanin Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da Annabi Musa tajidul farka za ka samu bambanci bainal maqamai ne tsakanin muqaman nan masu girma guda biyu muqamin Annabi mu Annabi Muhammadu wa muqamin Musa da muqamin shugaba Annabi Musa alaihi salatu wassalam shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nuri bi idhni rabbihim mun saukar ma da Qur'ani nan dan ka fitar da mutane daga cikin dukkan kafirci zuwa haske da izinin ubangijinsu ar-rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kullifa an dora ma aiki an yi kuridan nasa ya fitar da mutane kafatan annaka kafatan duk mutane ba larabawa kaɗai ba duk mutane duk kowane irin yare yanzu manzo Allah an dora ma wannan aiki ya fitar da kowane yare min zulmati daga cikin dukai ila nuri zuwa haske bi izinin bi izinin Allah da izinin Allah wala kul izinu an ce amma izini kai tafi amma izini ya kai haka saboda aikin ka ya buya shi duk mutane da kowane annabi ya kauyen sa ne iya yaran sa shi kuma Allah duk duniya duk gaba ki in izini bai zo wannan ba sai a shawuya dole sai an yi izini saboda dama su wasu ibrahim ce ko to duk duniya za a mamaye duk gaba ki da to wannan hul izini fi zalika manzo Allah yana da izini a cikin wannan Musa annabi Musa alayhi salatu wassalam mabutun abin aikowa ne ailan shi ma arsalahu Allah Allah ya aiko shi walakin sai dai an akhrij au maka kai ko Musa iya mutanen ka kawai za ka fitar daga duhu shi ba kabilar ta bani Isra'ila kawai zai fitar daga duhu a wannan lokacin su miliyan ne da wajen dubu ɗari shida shi ko wannan Allah duk duniya ya zo ya fitar duk gaba ki ko to ko dai sun ɗan ƙari da Yahudawan da ya gasu nan duk inda suke an san inda suke yanzu da suka ga kuma sun zo gayyatiya ana kafaɗa da su da falastina ko suna bala'i to kai a na kiristau maka mutanen da kaɗai za ka fita mina zulma su daga duhu ilan nuri zuwa haske ma kallafa ubangiji ya tsora masa an yi kuritan nasa annabi musa ya fitar da mutanen duniya duk gaba ki ɗaya ba kullum duk gaba ɗaya kama kallafa muhammadin kamar yadda ya tsora annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah ya fitar da duk mutane shi ko musa kaumaka mutanen kaɗai bal qaumahu bari dai shi annabi Musa mutanen ka kawai yukhrijuhum min az-zulumat ya fitar da su daga dukwai ila nuri zuwa haske wa bi izni rabbihim da cewa da izinin ubangijin su dinnan allazi ja'a fi haqqi muhammadi wanda ya zo a cikin haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma ja'a fi haqqi Musa Allah bai ga annabi Musa bi izni rabbihim ba shi ba zai san wannan izini a cikin nasa muhammadin sallallahu alaihi wasallama annabi muhammadi allazi arsalahu Allah wanda Allah ya aiko shi wa da'ul izna ya ba shi izini istajaban lahul khalaiqu duk duniya sai ta amsa kiran manzo Allah منذ zamani tun daga lokacin sa wahallun majarra har yau har gobe har duniya ta za a dinga karɓar lamarin manzo Allah saboda akwai izini a cikin za a dinga karɓar lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda akwai izini a cikin المسلمون اليوم مسلمي أيو أزام من دشان يي وانا تفسير 1960 وانا أبو المسلمين اليوم مسلمي أيو wajen 1960 wani abu aksaru min 60 ne ati miliyan sun fi miliyan dubu ɗari shida yau fa musulmi mun kai biliyan da wani abu mun kai biliyan da wajen dubu ɗari biyu in an raba duniya hudu mun ɗau ɗaya yau musulmi wajen biliyan ne da dubu ɗari biyu da ɗan wani abu to amma wajen 1960 ko da shauye wajen tafsiri musulmi a wani lokacin dubu ɗari dubu ɗari shida ne dubu ɗari shida ne duk gaba ɗaya amma yanzu an kai biliyan da wani abu To, musulmi duk sun kai wato wannan, kaga lalle izini ya yi, Musa Allah Musa kuwa arsalahu ila Fir'auna, Allah ya aike shi wajen Fir'auna wa mala'iku da mutanen Fir'auna. Fir'auna ma amana, Fir'auna bai yi imani ba, yi da shi. Wal mala'u mutanen ma mala'u Fir'aunu mutanen annabi Fir'auna sun kun ma ma amanu da su imani ba, ma sun tsara ma duk da su imani ba. Yau su ne duk kiristocin Misira ma duk da ba su imani ba a ba ko na Misira. To ba mana haddin ba wanda ya imani a cikin su. لأنه لم يقرن إرساله domin Allah bai raba aikan annabi Musa wa Jibril lillahi da izinin Allah Allah bai faɗi wannan a cikin Qur'ani ba amma lamarin manzo Allah sai aka raba shi da izini kama qaranahu kama yanda ya gwama shi ya raba shi li Muhammad da annabi Muhammad liza saboda haka iktaran muslimuna saboda haka musulmi suka zaba fi amalihim a cikin ayyukansu al-izna fasiha izni ingatacce al-muttaqila wanda ya sadu duk aikin da musulmi za su ga sai da izini bare mu sufaye ba mu taɓa wani aiki ba izini a cikin haka abubuwa suke da albarka ba kawai mutum zai je ya dinga yayo abubuwa a kasuwa ko ya yau kaza da ko mai sai da izini ko karatu cikin nan sai da izini sai ka da ina so in yi kaza in an ga in ya ga shehin ya ga za ka yi ya zama in ya ga zai rage ma wani abu in ya ga zai kara ma wani abu sai da izini da mutashi dan haka abubuwa suke da amfani aka zo duk aka kori mutane daga izini kayan daga wurin ta faga na sunna wa shi za ku tsaya wa bidiyoyi kaza kaza sai a je a tattaro wannan duk wannan abin da aka taro kullum muna faɗa wannan duk wannan abin da aka taro aka ce su ne wuridan sunna na sahabban da manzo Allah ya ba su yanzu wa'annan duk littafai da ake tarowa a ce ga wuridan sunna haka manzo Allah ya tara wannan wuridan ya danka mutum daya za ka samu akwai wuridin معاذ بن جبل من قال لا يدعو معاذ بن جبل يا يا معاذ اني احبك والله اني احبك يا معاذ duk bayan sallah ka dinga ta Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika nawa ai yanzu na ma'azu ne sai wanda ma'azu ya bawa da izinin sa shi ma ya bawa ma'azu ya bawa tabi'ai su ma haka haka haka har izinin ya aske zo ma da izini da haka za ka je ka ai haka shi ma'azin da ya taba sai ya amfani da shi a yanzu ya ga mutum yana kai fa yana ƙara kirikiri na tsoron Allah dai ba su tattata amfani ba. Yawan ba wani sahabi sai haka manzo Allah ya bashi wata addu'a da ita ce Ismail Aziz. Yakin Farisa da aka yaƙiyar Muka, ai Farisawa sun gudu sun tsallaka tekun tekun Bijilatu sun koma can bangaren su. Akwai sahabin da ya ce wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba abin da ya ban mana. Ku dinga cewa bismillah wa billahi na ya muku izini shiga ruwa. bismillahi wa billahi haka aka dinga shiga ruwan da raƙuman nasu da dawakan nasu da komai ana hira ga ruwa na tashin kumfa ba jirgin ruwa ba kuma ba abin kaman kaman almara haka aka dinga yi aka fita wannan yana daga cikin abin da ya karya farisa suka ce wannan mutanen ba mutane ba wannan aljanu ne da aka fita ma ice waye ya rasa abinta a koma dan man san ba tsoron ruwan yake ba waye ya rasa abinsa wani yake ni ne shimfiɗa katifa ta ta faɗi shimfiɗa ta ta faɗi yake bai ya kuma koma cikin tekun ya je ya same ta ta makale da bishiya ya kuma ɗaukowa ya kama da duk akwai haka kowanne za ga akwai abin da manzo Allah ya bashi ya mai izini yake tasarrufi da shi tasiri da shi tasiri da shi ya ba Khalid bin Walid da Rumawa suka zo za a yi sulhu da shi sun aiko wani fakaroman su shekara sauran ɗari uku a duniya a wannan lokacin natija ne ya zo za su yi magana da Khalid bin Walid sai Khalid bin Walid ya lura akwai kwalba a hannunsa sai ce masa to wannan kwalbar ta hannunka ta ne sai ce mutane na ne suka aiko ni zo in sulhu da kai idan ka faɗi abin alheri ka faɗi magana mai kyau wadda zan je in gaya musu shi kenan sai in koma a wallahi in na ji ba a yi wani yarjejeniya mai kyau wallahi ba zan koma mutane na da mummunan magana ba zan sha wannan dafin ne musu wannan dafi ne na take yanzu Khalid bin Ali ya ce yanzu shi kenan da an shawo shi kenan sai a mutu ta kare shi Khalid bin Ali ta kashi nan kashi nan ta bismillahi allazi la zullu ma yasmi shay'un fil ardi wa la fis samawati yanzu Allah ya koya mai wannan kawai ya kon kade da shi ya kon kade da shi sai gemun sa ya sauka kan kirjin sa kawai ya tashi ya ce ni ake yi ci gaba da tira mutumin ne ya ce na yi imani da Allah ni na fara musulunta kuma zan zo ma da mutane ya wallahi ba mutane ne ku ba in mai ɗauka ya wani ya ɗauka ya faɗi wannan ya sha mai ya ɗauka ya sha ya faɗa ya gani komai izini ne da shi da izinin rabbihim ba ba dan faɗa ba abin addini ma sai an baka izini ba ka san izinin ba a cikin qur'ani ko shi za ka ke faɗa bi izinin rabbihim komai izini ne da shi to ba wai an hana musulmi da'a ba to ko wurin azkarin nan nawawi ka ɗauko din ko duk wurgan da aka hada din ka je ka samu wani bawan Allah wanda yake da izinan irin wannan ka je ka ce ga abin da na siyo in dauka zai iya ce ma ne ma izini ka karanta duka ko ba zai kalli lamarinka zai ce a'a yanzu ka dinga karanta wannan ka karanta wannan ka dinga karanta wannan saurayi ne kai yanzu ka soma sana'a yanzu ka soma karatu yanzu kake son kai gida kai mata kai ƴaƴa kai abubuwan hawa an je an baka abu na tsofaffin sahabbai masu gudun duniya Allah ka fitar da duniya daga zuciya ta Allah kaza kaza ka zo ka kama baka san ma'anarsa ba shi ne ga mutum ya daina fita aiki ya daina kaza kaza ya sai a ce ya haukace ta haka ake ba duk shi ya wannan duk abu ne za ka ga kaman alheri aka faɗa amma duk sharri ne wallahi aka kawo ba shi ne karatu ba in mutum ya ji ya amfani da shi ya tsira in ba haka ba ai tabarkacewa ne gashi nan dai ai tabarkacewa sai an rasa kuma inda za a je sannan kuma a dawo a dinga rarage shi ko to dan haka musulmi ba sa yin aiki sai da izini ba wani sahabi da ya wani abu ko ya karanta wata asa sai wata manzo Allah ya mafi ya ba shi ba alaihi wasallam to kuma izinin nan yana nan suna ta tafiya da shi duk sun gaggata wa tabi'ai tabi'ai sun haɗar da su ya akai da Hajjaj bin Yusuf Sakafi wannan azalimi wanda ya kashe mutane da yawa da Anas bin Malik Anas bin Malik hadimin manzon Allah ne sallallahu alaihi shekara goma yana manzon Allah hidima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi wata ismal azim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka karanta ta in sama da ƙasa za ta haɗe sai ka fita haka manzon Allah ya gaya masa in sama da ƙasa za ta haɗe sai ka fita Hajjaji ya kashe wa'yansu daga cikin sahabban ma ya wulaƙanta su ya yi komai amma yana tsoron Anas bin Malik saboda wannan abu da manzo Allah ya bashi. Abu ya haɗa su da yawa zai sa a rike takobi a cikin Anas bin Malik ya zo ka aiwata wata ma a ɗauke masa. Me ya rike takobin ma sai da Anas bin Malik ya zo sai ya shashance ya zama abokin ya abu. Shi da kansa yake cewa Anas na ji labari an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya baka wata addu'a wanda tsari ce kuma ya ce duk in sama da ƙasa za ta haɗe kai za ka fita dai to ina so da Allah ka bani yace ana zuwa ya ce wallahi in kana da rai ma ba zan sanar da kowa wannan addu'a jiran da na ji ka mutu ba wai kai in baka ba ma a in kana da rai ma ba zan sanar da wani ba dan kai je ɗauka ya ba haɗa zalunci da wannan addu'a ka tuci mutane to ga yanda sahabbai suke da abubuwan da manzo Allah yake ba su a bayan duk an zo an kore mutane daga kan abubuwa mai izini kaza kaza kaza kowane shirye a idan na je ka iya da abu kasuwa da da na sunna wanda za ka yi abubuwa gaskiya ne amma ƙarya aka faɗa wallahi ba faɗi komai ba in dai kana son amfani ka tafi wajen bayin Allah wanda suke da abubuwan su na mai izini wanda suka karɓe shi mai izini yanzu yanzu ne da kayi take yanzu ne da haka kuma za ka yi ana cewa kuma ana zagi kuma ana yabo wa'anda ake zagi kuma ake sun suke addu'a ta karɓu duniya suke da kaza kaza to suke da abubuwan su mai izini da abubuwan su mai izini to mu kula da izini cikin duk abin da zaka kula da izini to yanzu su ai yanzu ka zo wajen dan boko ka zo dan bature ka ce ba izini waye zai za a yadda ya abu ba shi da wani certificate a kai ko ba a ba shi certificate akan wannan abin nan ba ko da soci ba shi da dan boko ce ma ba izini ai da izini yau duk mun lalace ga shi nan kowa sai ya shiga ɗaki ya rubuto abin da ya ga dama ba zai neman izinin kowa zai neman mai sa hannu kaza kaza a zo a yaɗa duk lalacewa da haka ta shi yaɗa duniya duk irin waɗannan abubuwa sai an gyaggyara su alal aqalli mu da muke ji muke jin karatun daga wajen masu mu gyara shi kenan la yadurru kun man dalla idza ta dai kan mu wanda ya aka dubbe da ne ka dai ka kai dai mu da muke ji mu gyara idan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka zabi fi amalin cikin ayyukan su aljizna sahiha sai da izini almustasila kuma izinin nan mai saduwa wanda ya sadu har zuwa annabi azunan rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya izini bi ashabi da sahabbansa cikin wayansu abubuwa amma idan ko manzo Allah ya bar abin na kowa da kowa ne yanzu akwai izini na gaba daya to wannan baka neman izini yanzu subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah allahu akbar cikin sallah billah wannan gama kowa da kowa ne wannan ba zancen neman akwai abubuwa da kowa da kowa amma akwai abubuwa kuma da dole sai da izini a ciki to kaga dai ko manzo Allah ya yi izini ga li ashabi ga sahabbansa fi zikrillah cikin ambatan Allah wa azinu lil tabi'ina su ma sahabban nan suke wa tabi'ai izinin sa suke wa tabi'ai izinin sa wa azinu lil shuyuki su ma tabi'an nan suke wa shehunan da suka rubuta suka yi musu izinin abubuwa wa halin majala tun daga nan izini yake tafowa izini yake tafowa izini yake tafowa ko ya akwai tarihin ilimi ya ira nan tahowa faman zakara zikiran duk wanda ya karanta wani zikiri wani addu'a ko wani rufi bi izinin da izini fa huwa la budda na fi amfa makawa ya ga amfanin wannan abu ba makawa wa muntafi in shi ko ba makawa ya amfani da wannan abu in dai da izini take yanzu ne za a gani za ka san yana da izini izinin nan cikin komai yanzu in ka ɗauko kuɗin da da muke kashewa da kuɗin yanzu ba abin da ya bambanta sai ne izini ta izini kawai a wannan an yarda yanzu a yi amfani da shi wancan ba a yarda amfani da shi ba izinin nan kuka ce yau ga addu'a ina gani ga larabcin kuru-kuru yanzu mutum da ya je siyo recharge card din nan wannan kati da ake sawa a cikin waya ya kankare shi kan ai ga ga lambobin nan lafiya kalau ko sai ya sa su a cikin waya ya kwashe izinin sai ya sa a waya ya kwashe sirrin lambobin ya kwashe yanzu dan wani ya je ya dau lambobin nan ya ta sa a waya ba sai ma a blocking din sai ma a rufe waya ba amma ai ga bakaken nan duk wayannan karatu ga ga su nan bakaken ne kawai amma sirrin an kwashe ka samu sirrin shi ne bala'i amma addu'o'in ga su nan gwara-gwara da rubutu mai kyau ma sharfiya na larabta kaza amma sirrin da yake ciki shi ne shi ne magana kaga abin da ake faɗa ba wai ba za ka ga addu'o'in ba ne ko ba salatin ba a'a shi wannan izinin ma'ana yanzu wannan baƙaƙen na recharge katin ba a sa a wata waya an fashe shi ne ma'anar sirri shi ne ma'anar izini to in an ma izini yanzu da kayi amfani da shi za ka sa su a cikin wayoyin za ka sa su cikin wayoyin in ba ka da izini din nan kuma kamar an kwashe misal ka yadda kai ta fama da bakakan sai dai kai ta fama da ba to na fi mai amfani ne wa mun tafi dole amfani da shi wa man zakara zikiran duk wanda ya dau wani zikiri haka mu wayan uwa din su bayan ma ni hasara yanzu kuma mun gama da sauran yan uwa na waje ma a cikin mu ma su bayan sai ga mutum ya ki zuwa ya karbi izini ya je ya saffafa da kansa ya kwaso latifu miliyan ya kwaso waye miliyan ya kwaso ai zan yi hidima ka zan yi kaza waye sa ka na ga duka yanayin mutane sun firgice kuma kuna jawa ana cewa shegunan ku suka firgita ku ba ruwansu ba ba ruwansu ba ba ruwansu to haka su ma cikin yan uwa ɗin mutum ya je ya ta shirgo wurdai da kansa sai haukace ba wanda ya sa wannan dole sai ka yi kankan da kai ka kauda kankan da kanka ka zo gaban wanda ya sani ka ce abu kaza nake so to shi zai kalli cutarka me ya dame ka to shi ya san abin da zai ɗauko ya baka kamar ka shiga kemus ne kawai ka je ka dinga yaƙo magunguna kana sha a yanzu ka mutu dole sai ka je wajen likita ya gaya ma abu sannan ka kawo mai kemus shi ko mai kemus sai ya bi ya wannan magani ya baka ka sha wannan da safe ka sha wannan kaza kaza mai izini duk a gaya ma duk da baki ɗaya ko to wa man zakara zikiran duk wanda ya ɗau luridi yana yi ko wata addu'a yana lesa lahu fi izini ba shi da izini a ciki rubbama salamatuhu idza wajada zalika wai in ma bai haukace ba shine ma za a ce amfanin da ya samu in ma wai bai haukace ba to shine ya ci riba ma an ba haka wani yanzu yanzu za a sashi a tuyu yanzu za a daure shi a ce an je an ba shi wani jin halaka nan ko shi ya halaka kansa ga baki da shi ya halaka kansa wani mai sai da littafai alhamdulillah dama wannan wajen tafsirin namu ne ba ma tsoron mu faɗi ba wani mai sai da littafai malam aminu ko yana da rai ko bai da rai Allah fa alamu ya samu sai littafai da yawa tun muna ƙanana in ya ga kuɗi a hannun mu sai ce ya dace ku sai littafi kaza shikenan sai ya ga kuɗi a hannun mu dali da wani ana ce ma aminu sai ce ya dace a sai jabberiya wata addu'a ce sunanta jabberiya sai jabberiya ku dinga karanta Allah zai halaka makiyanku Allah ka da azab haji an ce Allah zai halaka makiyanka ai shikenan kamar dai kai shikenan baka da kowa sai makiya Allah zai halaka maki yau tsara fara kenan muka ba shi kuɗi ya siyo mana Jajjeriya to Allah ya sa ta mu muna a ƙarƙashin malamai muka taso ƙarƙashin shekun nan mu sai na ɗau Jajjeriya ta na kai wa malam Alhamdulillahi alaihi rana alhamis ne an yi sallar la'asar malam ya yi sallar la'asar yana kan gudunsa sai ce ah Jajjeriya ce wa ya ba ku na ce malam amin ne kaza kaza sai malam ya juya ya kalli gaba sai ya buɗo tun daga farkon ya dinga karanta bin an zo wajen sujada eh sujada sai mu yi sujada ta tsashi sai ma ce to kaga na karanta ma je ka ajiye ka karanta kaga na karanta ma je ka ajiye ka karanta sai na ce to shi kan ne na ajiye kan abu sai azumi ya zo kowa yana ta ɗebo addu'o'in da zai yi da azumi kana azumi ana so a ba Allah kaza kaza ni na ga to ya ina da wani abu a ajiye kuma malam ya ce ka an karanta ba hauka ba kawai na jin ɗauko Najeriya na yin alwala ne ko mai wajen ƙarfe goma sha biyu na shigo masallaci. So na kama Najeriya. Na so makaranta ni ne ba wani akai ba. Wai dai dan mu ƙara shi irin wannan dan mu san wannan abuwa da karatu yake faɗa gaskiya ne. Shi ke na karanta Najeriya sai ga tsoho a tsaye a kai na. Duk gashi fa ya rike mace. Da na har gide ina har yau ban san ina Najeriya. Ko shi ya ɗauka ya tafi da ita. har yau ban san ina jamberiyar nan ce ba. Kirrrr na hargitse sai ce shiga kace ina sallama da mala. Shi ta na zura da gudu. Ina zuwa ba sallama ba kuma sai da haka na wala lakin mala kirim. malam wani yana sallama wani yana sallama bai ya kalle ni ya kalle ni ya ga dai sai ce da beriyan nan ka dauko kake karantawa sai na ce yi ba da man ƙarya sai na ce yi sai ce ban hana ka ba sai ya tashi ya zuba ruwan zafi baya iya yin alwala sai da ruwan zafi ya zuba ruwan zafi a buta ya ya sulka ya yi alwala ya sa kaya masu kyau ya sa turare ce muje ya shigo gaba muka zo masallaci ba kowa ba kowa ike yana ina nace wallahi dan ya tsaya sai ba da kwace da dariya yake ko ma ga kuma dauko mutumin zai dawo a har a kaduna min na ganta a wani ya kawo min sa na kalle ta kawai na jiya na koyi na koyi ikin na zafi ka a dinga yin abubuwa ba in ji kun gidan kuma ya zama ya aukace in ba da lamarin Allah ba shi kenan sai ya aure mutum ikin na zafi ko ya gani a dinga izini da ake duk abin da ka ba ne duk abin da ka zo ka je ka nemi izini shi kuma mai izinin ya ji tsoron Allah in ya sani ya ce ya sani ya yi izinin in bai sani bai ce tafi wajen wani wallahi ban sani ba kaga yan wanda zauna duk wanda ya kama abu yi izini ka kwaɓa ma hannu ka kwaɓa ma hannu hmm? duk abubuwa irin wannan ina daga cikin su hizbu saifi daɗi ne da shi kirari ne ga Allah ne gamsu ya so ma a ce ɗaya na ɗaya sai gamsu ya so ma biyu uku wani ya ce ɗari wani kaza kaza yanzu a ɗauko shi matacce yanzu a ɗauko shi matacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ba zai gaji wani mun gaji amma dai mu dinga ifan kaɗan sai da izini to to shine idza wajada zalika wato wa man zakara zikra wanda bai karanta wani zikri laysa lahu fihi dhunub ba idin a cikin sa rubama salamatu wai ma ci riba da za a ce ya zo idza wajada idan ya samu idan ya idan ya zama bai haukace ba to zalika rubu Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullifa bi shay'in to haka fa cikin wa'azin ma in kana so yanzu yanzu da kayi wa'azi kowa ya karba mutane su karba zuciyarsu ta karba sai zama kana da izini a ciki ya zama kana da izini a ciki amma kaka a yadda su kenan dai a yi ta jami'in jaka za a yi ta jami'in jaka kullima bi shay'in an adora mu abu huwa ashabu shine mafi wuya ikrajin nasu fitar da mutane kullum duka nuna zulma daga dukkan kafirci ilan nuri zuwa haske walakin lamma qurina bi izni rabbihim amma yayin da Allah ya haɗa aikan manzon Allah da cewa da izinin ubangijin su shi manzon Allah gashi na ta mai izini ne da waqa lahu ma kulli fadi sai Allah sai abinda aka dora mai ya tabbata Musa annabi Musa shi ma an gaya mai irin wannan magana sai dai ba a ce bi izinin rabbihim ba an akaris kaumaka kuma shi nasa mai sauki ne ma iya mutanen sa kawai zai fitar ba dukkan irin na manzo Allah a karkin nasa ba an akaris kaumaka min zulmati ila nuri amma saboda shi kuma ba a ce bi izin rabbihim ba sai zama ma karatu ba su ba ila al'ana har yanzu ba su ba a kafir auna walidu har fir'aunan da ya rene shi ya zama kaman babansa ما خرج من الظلمات لسبب تنظر الى النور اذوا حسن ما وذكرهم بايام الله كما من سوت سنا سد متاننك بايام الله da kwanakin Allah bini am bi na'amihi da ni'imomin Allah abin da yasa aka ambaci ni'imomin Allah da kwanakin Allah saboda ni'imomin tana faruwa ne a cikin kwanakin to ka tuna musu ni'imomin Allah tabaraka wa ta'ala dan su wato gode masa tabaraka wa ta'ala to kuma ayyamun lahidin nan har yau dai kuma a rufe suna nan da duk kuma nasu ma sana a ciki dama dai kwanaki a ce jiya yau gobe jiya yau gobe jiya kam ta tsere gobe kam baka zo ba amma yau ne zaka iya ruskar jiya zaka iya gyara jiya zaka iya ruskar gobe a ciki a ce dan adam dan yau din sani ba ba ba zancen da na sanin jiya duk wannan ya huce istighfari zancen kwaɗayin gobe wannan duk bai zo ma gaibu ba ka san me a jiki yau din dai da kake ciki kula da shi wannan ma kuma wani karatu ne kuma wani course ne na daban to ayyamul lahi din nan kuma shine wato abalatun ta da abadatu shau ya ce bi itibar habaratu salatu salatu duba da zahiru din nan guda uku uku ne shi ma haka abalatu haka abadatu amma kowane rana wajen ubangijinka ta fi shekara hamsin na alfa sana dubu hamsin ko shekara biyu to magana ce amma dai fassara dai mafi abin da zahiri wa zakirhum bi ayyamin lahi ka tunatar da su da ni'imomin Allah abin da ta faɗi kwanakin saboda ni'imomin suna faruwa din ne a cikin kwanakin inna fi zalika la ayati bi kulli sabbirin shakur inna fi zalika tafsiri cikin wannan tunatarwa din nan la ayatu wallahi akwai ayoyi a ciki da kulli sabbarin ga dukkanin mai yawan hakuri sabbarin mai yawan hakuri ala ta'ata abu sabin Allah shakurin mai godiya da ni amilan imamin Allah tabaraka wa ta'ala وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذا جاءكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وتذكرك كنا يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتاب للنبي صلى الله عليه وسلم دمج من زن الله لي والمعنى معنى كل قومك يا متانك يا محمد ما وقع لموسى أبن دي فارج النبي موسى وقومه ده متانا النبي موسى لعلهم يعتبرون ko mutanen ka sawa azu da abin nan da ya same su waskurka kina in qala Musa inda annabi Musa ya faɗa li qaumihi ga mutanensa uzkur lamma qala Musa ka tuna yadda annabi Musa ya faɗa da ƙaumi da mutanensa uzkuru ni'matallahi mutane na ku tuna ni'imomin Allah shine ayyamul lahi din to kuma kaga lamarin Qur'ani ayyamul lahi ni'imomin Allah ne kuma ga kuma yanzu ya zo da maganar ma uzkuru ni'matallahi ku tuna ni'imomin Allah alaikum a gare ku yana daga ni'imomin Allah in an ja ku min ali fir'auna da ya tsirar da ku daga iyalan fir'auna jama'an fir'auna alu jama'an mutum alu min ali fir'auna fir'auna ba shi da iyali ba su da yaya ma duk gaba ɗaya masa ce ma kuma ta mutu a zamaninsa duk gaba gida amma yanzu duk wannan rinduna tasa duk wannan wazirai nasa duk wannan sojoji na sun zama alu fir'auna alu fir'auna dan haka salati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ta tattare ƴaƴan gidan manzon Allah din ta tattare sahabban manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama ta tattare al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar yadda wanda ban san larabci wasu ke masa su a'a me yasa za a faɗi sahabi ana nufi ƴaƴan gidan manzon Allah manzon Allah balarabe ne ya san kalmomi inda ake sa su don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya amfani da alu da alu Muhammad din nan ali Ibrahim ali Fir'auna duk ga su nan to idan malamai suka idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan duk al'ummarsa, idan duk sahabbansa sun shiga cikin alinsa, iyalansa, to ina kuma waɗanda kuma ‘ya'yan gidan nasu ne jininsa. Kaga su ne wannan a haku, to fassara su kenan. Su ne wannan a haku. Malamai suka ce ma'anar wannan akwai hadisai da suka nuna ma'anar alu wato sayyidina Ali da sayyida Fatima da sayyidina Hassan da Husaini. Malamai suka ce ma'anar wannan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa alhajju arafa hajji da ya arfani hajji da ya arfani kada akwai ayyuka da yawa ya isa akwai ayyuka da yawa a aikin hajji amma ai ba arfa sai kadai aikin hajji ba amma in je safa da marwa tawaji jifan shedan wane ne shi yana daga cikin hajji to kuma ina arfa arfa kuma ita ce to in dai duk sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk al'ummarsa sun zama alu to ina kuma wa'annan wanda jinin sa ne ma ƴaƴansa ne wannan su ne mafi haku to don haka alu ta ɗau ta ɗau ƴaƴan gidan manzon Allah ɗin sallallahu alaihi wasallama ta ɗau sahabban manzon Allah ɗin ta ɗau al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wanda Allah ya yi magana alu alu Muhammad to to ka gani ko to uzkurku tudan ni'matallahi alaikum idan ja ku yayin da Allah ya tsirar da kumin ali fir'auna daga iyalan fir'auna jama'a fir'auna fir'auna da rundunarsa ya su muna kun suna ɗanɗana muku su al'azabi ai al'azabi su'i mummunan azaba menene wannan mummunan azaba yuzabbihuna abna'akum suna yanka ƴaƴayen ku al-mauluduna ababan haihuwa wa yasahayuna suna raya yasabkuna suna wanzar da nisa'akum matayen ku da qawli ba'dul kahanati saboda faɗin ba'arun bokaye inna mauludan akwai abin haihuwa yulad da za a haife shi fi bani isra'ila a cikin bani isra'ila ya kunu sababu zihari mulki fir'auna zai zama shine sababin tafiyar mulkin fir'auna da haka fir'auna ya tafi a yanka ƴaƴan ma an san haifa wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim wa fi zalikum al-inja'i a cikin wannan tserawa din nan aw al-azab ko ko azaban nan bala'un akwai bala'un bala'i min rabbikum daga ubangijinku al-azimi mai girma wato akwai jarraba daga ubangijinku idan wa fi zalikum in ana nufin al'inja'i tserawa ne to bala'un azimin akwai ni'ima babba a cikin ni'imar da aka yi musu don haka rasa mutum ni'ima ne sai dai kuma ni'imar ma bala'i ce takan iya zama mutum bala'i ya gode ba in Allah ya ba mutum ni'ima ya gode ta zama ma rahama in Allah ya ba mutum ni'ima ya ki godewa ta zama ma bala'i ko kuwa a cikin azabar da Fir'auna yake musu أو العذاب كوك أتفين عذابا أن تجرعون هيك يوم تكفكش يا أيام تدوايا بلاء والله أقوي اختبار أقوي جربا shi kuma masifa ita ma takan zama alheri takan zama ba alheri ba dawa ba alheri ba ce amma in ta samu musulmi ya haƙuri kuma sai ta zama ma alheri sai ya samu abu da yawa in kuma bai haƙuri ba to kuma bala'i ya faru kenan ga bala'in masifa ga bala'in rashin haƙuri to dai a cikin wasu tsayarar da gudun ko a cikin azabar da fir'auna suna yake muku bala'u wallahi akwai istibarul garraza min rabbikum daga ubangijinku azimun mai girma wa fi zalikum ayil azabi azaban nan bala'un akwai bala'i ibtila'un jarraba عظيم من جرمان الرب كن دغا أبنجيجنكو وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وإن تأذن ربكم كتنا عند أعلم أبنجيجنكو يا سنر ربكم أبنجيجنكو تأذن أعلم يا سنر لئن شكرتم والله إذا كو بودي ونعمة نعمة تجد توحيد كوكا بوتا من ka kaɗaita Allah la'azidannakum zan ƙara muku ita wala in kafartum inna azabi la shadi wala in kafartum idan kuka kafirce wa ni'ima ta jahabtum kuka wato musulmi an ni'imata ni'ima ta bil kufr da yin kafirci law azidannakum wallahi zan azabtar da ku dalla alayhi wannan fassara din da aka faɗa ai cewa wala in kafartum ai jahabtum ni'imata bil kufr ko to dalla alayhi wannan magana da za ta zo ita ta shiryar da shi Allah yake inna azabi azaba ta la shadidun mai tsanani ne.
Wa qala Musa in takfuru antum wa man fi narabi jami'a.
Annan Musa ya gaya dai bani Isra'ila li qaumihi wa qala Musa Musa ya faɗa li qaumihi ga mutanensa. In takfuru idan kuka kafirce an tuku wa man fil ardi wanda yake kan ƙasa jami'an ga baki ɗaya sai ayya.
Fa inna Allah La ganiyun hamil Allah mawadaci ne an kalfi ga halittarsa. Ko duk halittarsa sun kafirce da su ci Allah da komai ba. Tabaraka wa ta'ala ko Allah ya wadata ga halittarsa. Hamidin kuma abun godewa ne, Mahmudin abun godewa ne shi sun ishi cikin wato aikinsa. In kuma dukkan halitta ta musulunta ba a ƙari Allah da kuma dai mu muka ƙari da shi tabaraka wa ta'ala. Kamar yadda ya zo a cikin alhadisul kudusi, hadisul kudusi. Taradnahu mun kawo shi kwanaki duk da baki da shi suratu hudun a cikin suratu hudun. Ba ke biyi ɗarafin, sai dai akwai gefe da ya fassara wannan aya duk da wadanda hadisai suke fassara ayoyi gaba ɗaya. Allah yake cewa lau anna awwalakum da na farkon ku wa akirakum da na ƙarshen ku wa isakun da mutanen ku wa jinnakum da aljanun ku itama'u za su haɗu ala qalbi afjar rajulin minkum su haɗu a kan zuciyar mafi fajircin mutum a cikin ku kowa ya zama Abu Jahil da duk na farko da na ƙarshe da mutane da aljanu kowa zai zama irin Abu Jahil Allah ya kiyaye to a cikin Abu Jahil ko da da da ma na kasamin zalika fi milki sha'a da wannan bai tauye komai a cikin mulki na ban da Allah da kowa bai zama Abu Jahil da bai ci cikin mulkin Allah da komai ba walau anna awwalakum da na farkon ku akirakum da na karshen ku wa'in sakun da mutanen ku wajin nakun da aljannun ku itama uza ta da ala atqa qalbi rajulun wahidin abu ta sauran Allah mafi zuciyar mutum daya kowa kuma ya zama sayyidina Abubakar yankun da solama za da zalika fi mulki sai Allah ya ce wannan da bai kara min komai a cikin mulki na ba ganin wato haka Allah ya shirya katafazan ligin su ba'u darajoji su bambanta duk da baki da rahamarsa ka kalli wa'yansu su shiga aljanna adalcinsa ya kalli wa'yansu kuma su ga wuta duk haka Allah ya shirya tabaraka wa ta'ala ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد shi وثمود ne yake inna Allah la ganiyun ubangiji mawadaci ne alal alamin ga halitta duk da baki da hamidu ai mahamudin abun godewa ganiyun bi zati yawa da su zatin sa an zati shi gabanin zatin nan sama Allah tabaraka wa ta'ala ganiyun annabi ya wadata da kansa wala fiya ma an gaida shi bare wanin sa tabaraka wa ta'ala alam ya tukun nawa'ul ladina min qablikum labarin wa'annan da suka shuɗe kafin ku bai zo muku ba ila wannan magana ta Allah ce tabaraka wa ta'ala alam ya tukun naba'ul ladina ila kuma har yau dai magana annabi Musa din ne alaihi salatu wassalam yake ga mutanen su yanzu kuma wannan magana tana da daukan su ko dai yanzu kuma magana ce ta daga Allah kuma a cikin magana annabi Musa din ko ba annabi Musa ne har yau yake ga mutanen sa alam ya tukunna ba'ul ladina min qablikum wato labarin waɗanda suka shige kafin ku bai zo muku bane qaumi nuhi irin mutanen annabi nuhu wa adin da adawa qaumi hudun mutanen annabi hudu وثمود ده ثمود قوم صالح متانا النبي صالح عليه الصلاه والسلام والذين من بعدهم ده عند suka zo bayan su والذين من بعدهم لا يعلمهم illa Allah da wanda ma suka zo kafin ma Nuhu kafin ma Hudu kafin ma Adu din nan duk duka da wanda suka zo kafin nan da bayan su والذين من بعدهم ده wanda suke bayan su la ya'lamuhum illa Allah ba wanda ya san sai Allah tabaraka wa ta'ala duka farafin sabida yawan su جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب جاءت رسله dukkan waɗannan al'ummatai ma'aikan sun zo musu bil bayyinati bil hujjati da hujjoji al wadihati wato a sarari wadda ta a sarari take hujjojin ko ala sittihin abu ta gaskiya annabawan nan an san waɗannan mu'jizoji ba wanda zai iya zuwa da su sai Allah tabaraka wa ta'ala yanzu kowa ya san su annabi ne faratu ai al'umama al'umamu amma wannan al'ummatai sai suka juyar da aidiyahun hannayen suka mayar da hannayen su fi afwayin cikin bakunan su liya azu alaiha dan su ciji yatsan nasu saboda fushi kowanne kuma ya ciji yatsa kuma dan fushi yin shiddatul gairi saboda tsananin fushi wa qalu har suka ga annabawan inna kafarna inna kafarna bima uskunga mun kafirce da abin da aka aiko kun da shi shi za amikun a cikin rayayenku wa inna mu dinnan lafi shakkin wallahi muna cikin kokonto haka kafiran suka ga annabawan min ma ta duna na cikin abin da kuke kira mu ilaihi zuwa gare shi muribin ko kwantan namu ma har ya sa ma mun gale sun ma abin kai mu ma yanzu muna zargin kuma dai kawai ma muka iya tsale duk da baki daya qalat rusuluhum abillahi sai annabawan suka ce musu rusuluhum annabawan ma'aikan suka ce musu abillahi shefu yanzu akwai hukuncin cikin lamarin Allah istifhamun inkari ai la shakka fi tauhidi ai ba hukunto cikin kadai tauhidin Allah lidala'ili saboda wannan hujjoji da muka zo muku da ita a zahira zahira هذه السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويوكركم ila ajalin musammi yanzu a fillahi shakun akwai mu a kokonto cikin Allah Allah nan da fatirin samawata lafi shi halittu sama da ƙasa yanzu ku kalli sama da ƙasa mana ku ka halitte ta ko ba yanzu gunkin da muka saka kafiya shi ya halitta sama da ƙasan nan ai dole da ya ce Allah ne ya halitta to shi muke kira ku bautawa ai ba wanda zai iya cewa yayi kokonto cikin samuwa Allah ko fatirin samawata Allah nan da ya halitta sama wal ard da ƙasa man arada an yajhal Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya ba wanda zai iya cewa ya jahilci Allah tabaraka wa ta'ala huwa khaliqus samawati shine ya halicci sammai wal ard da kasai kullu na yarahuma dukkan mu kowane bawan Allah yana ganin sama da kasa ne ba wanda zai ce bai ganin ta sai dai wanda ba shi da ido wal insanu abu mamaki ma dan adam nazuruhu kallan fa la yatajawazu milan komai kai jin idan ka ganin ka zai shiga bin daya zai shiga mil ɗaya wahidan ala waje al'arzi in shimfiɗar ƙasa ne in za ka kalli gaban ka ganin ka ba zai huce mil ɗaya ba ƙarshen abin da za ka gano kenan ko ba zai huce mil layi jawo zunilan ba zai huce mil ɗaya ba ala waje al'arzi kan ƙasa idan nazarta yanda yi basaruka ganin ka zai jike qabla an yaqta amilan kafin ya kai mil ɗaya wa hadi samata amma dan mu san Allah tabaraka wa ta'ala gashi nan Allah ya sa ganin mu yana kaiwa har sama wa hadi samawati wannan sammai din nan baina na wa baina ha masafatu sauti ne a ta'ani tsakanin mu da sama din nan tafiya shekara ɗari biyar ne amma Allah ya ganin mu in ni kashi zani akan ƙasa ba zai fita mul ba amma yanzu ga da ka daga ido ka kallo sama ka kalli ka biya wajen shekara ɗari biyar amma idan ka ya gano saboda ka kafa hujja da samuwan Allah ka ta Allah ainaika Allah ya bude idan dinan ka ta fi shahida haka ga saman nan da'iman kowane lokaci wal ardu kadhalika ka ƙasa idza habba abdan an ya'rifa Allah ashe duk in ba yana so ya san ubangijin saman huwa wane ne ko sabon ne ne wallahu wa khaliqu hadhi samat to shikenan ga babban dalili da zai sa ka san Allah Allah shi ya halitta saman nan ba ita sai kanta ba dole ka san da ita kuma ka san ba wani makeri ko jirgin zaga da zai iya kera saman nan ko babu ba zai iya ba to khaliqu hadhi sama sama'i wal ardi da'iman yu'arrifu nafsahu da'iman Allah yana sanan mana da kansa ya kalki samawati wal ardi halitta sama da kasa kalaka samawati wal ardi kalaka kun min nutfatin haka mu ma kanmu ai aya ce ta Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya halice mu min nutfatin daga mani allazi kalaka samawati wal ardi wanda ya halice sama da kasan nan ya halice samawati sannan nan wa kalaka al arda ya halice kasai wa kalaka al insana ya halice dan adam daga mani din nan ko al mustahiqu shine wanda ya tantance bil ibadati a bauta maka shine abillahi shakun ko fa'idatu samawati wal ardi to yad'ukum Allah shi yake kiran ku ya gafira lakum dan ya gafarta muku min zunubikum daga zunubanku daga zunubanku yad'ukum ila ma bihi nafukum Allah yana kiran ku ne zuwa abin da amfanin ku yake ciki wai wakirukum duk abin da shari'an nan ta ce kiran mu zuwa gare shi zuwa abin da zai amfane mu wai wakirukum Allah shi ya jinkirta muku ila ajalin musamma zuwa ajali abin ambato lokaci abin ambato bai halakar da ku ba ya halakar da dukkan al'ummatai amma ku yanzu ya kyale ku cikin kafircin ku ana ta kiran ku dai dan dai wato ba a halakar da ku ba dan ko fa musulunta to wannan duk falalan Allah ne قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا sai mutanen suka gaya wa ma'aikan nan nasu kai kun da mu kun dame mu in an tuntu ba kowa bane ba amma an tuntu ba kowa bane illa bashar musulma mutane ne ta irin shubuhar iblis ba iblis ya fara faɗa wannan shubuha kuma ba kowa bane mutane irin mutane ne irin mu fa shuhatu iblisa wannan ita ce shubuhar iblis da yake adam mutum nan ko in an tun illa basharun musulma ku mutane ne irin mu ai ta annakum basharun tunda ku mutane ne mu mutane su faɗa ku za ku zama annabi ne kuma ba mu zama annabi ba sai aka za ku zama kuna da wata falala a kan mu za mu da ita wannan duk ƙarya ne haka mutanen suke cewa ko la yumkinukum ba zai yiwu an ta kuno an biya a ku zama annaba ba wani halas na an biya a mu ma mutane irin ku a ce mu zama annaba ba to ga wannan sharri ne ba ba makanta da rike ido Allah ya sa wa'ansu a cikin suna cikin musulmi da komai al'umma manzo Allah kuma su dinga faɗa irin wannan kalma wannan kalma sharri ce ba wanda ya faɗi ta sai kafire su suke cewa da annabawa su in an dinga illa basharun muslima da dole ne yake da wazalla mutum da kaman kowa mai bambancin sa da wannan kalma amma da da bambanci asan basira ne ba na wasa ba to in an jin illa da sharru mislina ko wa na Allah suna an biya a to ta kaka za a ce mu ba annaba ba ko annaba ne kuka fi mu da shi an tun min wala da adam ƴan adam ne ku na hannu min wala da adam mu ma ƴan adam ne na hannu kamilul a'aba mu ma ga ummu ki ga ku ne irin nasu ga mislukum kamilul uqul muna da hankali irin ku kaifa takununa anbiya sai kaga za ku zama annabawa matbu'ina abin da bunku wa nahan nakuna atba'a mun kuma zama mabiya mu mu zama annabawa ba hada ma yankin wannan ba zai yiwu ba in ji kafiran nasu turiduna an tusudduna amma kana ya abudu aba'una kuna so ne kawai turiduna kuna so ne kawai an tusudduna ku toshe mu ku dakire mu amma kana ya abudu aba'una ku hana mu ne kawai kuke so a cikin abin da iyayenmu suke bautawa min al-asnam na daga gumaka fatuna bi sultanin mubin ku zo mana da hujjatul hujja zahiratul mabayyaniya ala sittikun abu sargaskiyan ku mabayyaniya قالت رسلهم قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم shi kenan sai annabawan suka ba su amsa eh haka ne ai dama mu ba aljanu bane wa ce muku mu aljanu ne wa ya ce muku mu mala'iku ne shi dai dan adam yare na dan adam din nan ko wani burgewa dan adam ya ce ce kamar dai aljani ka abdari na kari kamar dai aljani bai san ko duk sirrin Allah ya nan cikin dan adam din nan ba khalifan Allah ne ni da ilal bil ardi khalifa bai san duk sirrin dan adam din shi zai dinga biya aljanin ma zai dinga biya aljanin lallai suna da ƙarfi suna da waye alamul falaki ne alamul waye duk mala'ikun da komai Allah ya yi shi dan adam din dan kai dan adam yayi ka komai Allah ya dan adam din da ba kaman dan adam wala kad karramna ba amma dai shi dan adam din nan dai ya raina kansa dai kullum sai me ya dai shi ya iya wani abu ba to qala lahum rusuluhum sai ma'aikan nan nasu ga ce i haka ne inna hani illa basharun mithlukum mu mutane ne irin ku kamar kurkin kamar yadda muka faɗa amma kuma abin da za a faɗa gaban nan ya nuna ba daidai muke ba ولكن الله يمن على من يشاء min ibadi mu mutane ne irin ku lalle kamar yadda muka faɗa walakin Allah sai dai ubangiji ya mun yana baiwansa yana falalarsa alaman ya shawo abu wanda ya so min ibadi daga cikin bayansa Allah ya zai yi baiwansa ya bawa mutum imani ya bawa mutum musulunci ya bashi imani ya bashi ihsani ya bashi siddiqiya ya bashi ma'arifa har ya zama kuma yanzu ba jinsin dan adam bane ya zama kalifan Allah Allah ne iko ne ya wannan to ba ba irin ko bane dinnan allazi da hilfin abin da kuka jahilta annan Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji mai jima daukaka huwa khaliqul khalqi shi ya halicci halittan nan in sha'a ja'ala wahidan min hanabiya in Allah ya so sai ya sa ɗayan ya zama annabi ayu shay'in fi zalika to ne a cikin wannan وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان illa bi iznillah mu uzlozin kuma da kuka nema wannan abubuwa da kuka nema kuma kuma kana lana an nasiya kulli zai gare mu mu zo muku da shi ba daga kanmu muke kakaro irin wannan abubuwan mamaki ba illa bi iznillah sai da izinin Allah laysa lana an nasiya bil mu'jizati ba ba za mu iya zuwa da mu'jizozi ba da annana azizun da mu bayi ne na Allah marbubuna masu bautan Allah ne masu bin Allah ne illa ma sha Allah sai abin da Allah ya so huwa allazi ya kawo wanda Allah ya so yayi mana izini mu yi kaza shi kenan sai mu ga ya faru ma a shadda hamakatahu mamakin wato tsananin wato wautar kafirai albasharu ɗan adam ya zo musu kamilin cikakke la yan baji an ya kuna rasula amma zuwa wajen su bai dace ya zama annabi ba sai aljani ne ko mala'ika wal hajaru amma su je su ɗauko dutse kowane iri ne ma kuma su ce shi ya dace ya zama Allah wannan an sauka ne a kwakwalwa ta juye kenan baka yadda mutum ɗan adam cikakke mai ilimi wanda ka tabbata ya fi ga baka yadda ya zama annabi ba ko baka yadda ya zama na Allah ba amma kuma kafiri ya yi zai zai ɗauko gunki ko ya zai ɗauko ƙazanta ko ya zai ce kuma shi ne Allah ba ma wai annabin ba ma ko wai wannan ne Allah din kuma wannan haza ajibin wani yana daga cikin ban mamaki wa ala allahi falyatawakkalul mu'minu ga mu'minun Allah ne dai almu'minu na mu'mine tawakkali yake do suke dogaro to fa ne tawakkali mu'minu to mu'mine su dogara ala Allah ga Allah ya sifu bihi su dogara ga ubangiji tabaraka wa ta'ala وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدينا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا malama ne ke gare mu Allah na tawakkala Allah ba za mu dogara ga Allah ba la mani'a ba abin da zai hana lana gare mu mun zabe ka daga wannan ai mun dogara ga Allah wa qad hadana subulana mu dai mun gode Allah inji annaba nan da mabiyan su mu dai arsadana ila tariqina Allah ya shirya da mu zuwa hanyar mu almusilatu ila sa'adatu da za ta kai mu zuwa arzikin lahira shikenan mun gode Allah ku kuma ku kuma ku je kafi imani kuma duk abin da kuka yi mana mun yi hakuri wala nasbiranna wallahi za mu yi hakuri alama azai nuna abu satutar da kuke mana amma dai mun gode Allah daɗin cewa mu mun shiryu ya sanyaya zuciyar mu har ya hana mu ji zafin cutar da za ku yi mana har ya hana mu ji zafin cutar da za ku yi mana to mun yi hakuri wala nasbiranna alama azai nuna ai ala azakun za mu yi hakuri abu satuttukan ku وعلى الله فليتوكل المتوكلون masu tawakkuli masu dogaro dai su dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او أو لتعودن في ملتنا bayan kuma shi kenan annaba nan kuma sun kama hakuri kuma wai ta haka ma ba a yarda ba wa qala allazina kafaru sai ka koyi da suka kafa da suka ce yanzu su ne ga ma'aikan nan nasu la nukuri jannakum min ardina to wallahi za mu fitar da su daga garin mu ai ku zauna ma a garin ma ba mu yarda ba sai mun kore ku daga garin ko la nukuri jannakum sai mun kore ku min ardina daga cikin kasar mu aw la ta'udunna ko ba ku dawo bi millatina a cikin hanyar nan tamu adatul kufari al'ada kafirai a tajabur girman kai ala auliya illahi al-hawaliyan Allah na daga annabawa da mabiyansu idza lam takunu ka mithlihi in baka zama su dai abba za su yarda dai ka zama irin su kai ma ka zama irin nasu to in baka zama irin nasu ba to shikenan ba za ma a zauna lafiya ba je yake naka a'a sai dai kuma kai ka bar gari in? za ka yi na hannu ka mitilina shi ma na hannu fi sai dai ka zama irin su yan duniya in ba haka ba la nuhuli da kan nabu sai kuma magana ya zo za mu halakar da su da nukuri janna ku min baladina za mu fitar da ku da garin mu ai baki ne ai kaza ai kaza kuma sai maganganun duk su ta tasowa فاوجه اليهم ربهم لنهلكن kan zalimi الظالمين sha ubangiji yawa ma'aikan nan wahayi kuma za ka kai bango ubangijin su da duhuni kan nan zalimi wallahi zan halakar da azzaliman nan walakin na waya mu sai dai kuma abin da kafare ba sani ba duk abin da suke nufi shi yake dawa kansu a yau sun ce ko annaba nan su fita ko kuma su zama irin su ko ba su kashe su to shikenan maganar ko ba su kashe su din sai Allah ya dada ita kansu walakin na waya mu niyyar su a'idatu ita take dawa ilaihi zuwa gare su da'iman lamma qasadu ihdasi ilaka awliya Allah yayin da suke nufin halakar da waliyan Allah din na daga annaba da mabiyansu halla bihimul halaku sai halaka ita ma ta sauka a kansu duk abin da mutum ya niya zai wani Allah shi kenan sai kuma abin ya dawo kansa shi ya shirya wa kansa kenan dan na Allah nan wato kamar mudubi ne in ka kalle shi kansa za ka gani ko ko kuma kamar wani karan bara ne da aka kafa wani abu ne dakin ne aka kafa shine wannan na Allah duk abin da in ka dan karamar bal to kanka za ta faɗi faɗo yanzu in ka jefa abu a jikin waje mai sauri to kanka kuma zai dawo to haka na Allah ne yake in ka ga na Allah ne kai ne na Allah din kuma ka ga abin da ka shirya masa to shi ne yanzu kuma abin kanka zai dawo ولنسكننكم الارض من بعدهم Allah ya wahayi da annaba nasa bayan mun halakar da kafiran nan wala nuskinannakum larada za mu zaunar da ku a arzahun ƙasar tasu za mu dawo mu zaunar da ku ƙasar tasu sun ce za su kore ku yanzu su za a kora la in rajana ila al madinati la yakhrujanna la azu min ala zalqu walillahi al izzatu wa li rasulihi wal mu'minin ba su ce za su kori manzo Allah ba Allah yake a'a girma na Allah ne na annabi ne su za a kora da duk Allah ya kore Yahudawan daga Madina ma duk gabaki daya to in muka yi haka za mu gwamnata ko akan ƙasar tasu min ba'adin bayan su ai min ba'adi halakin bayan halakar tasu ذلك لمن خاف مقامي wa kafa wa i zalika nasr wannan taimako ya zo daga Allah dinnan wal irasu da gadan ƙasa dinnan liman kafa makami da duk wanda ya ji tsoron tsayawa a gabana duk wanda ya ji tsoron Allah sai Allah ya yi masa haka in yana tsoron a kore shi in yana tsoron ba shi da sai ya zama kuma shi zai kori wani ba kuma wannan abu to haka na Allah duk wanda ya ji tsoron Allah sai Allah ya yi masa haka ai makamahu ya ji tsoron tsayawa gaban Allah tabaraka wa ta'ala bayna yadayillahi wa kafa wa ya ji tsoron azabar ubangiji tabaraka wata ala to Allah zai taimake shi ya gada masa ƙasa واستفتحوا وخاف كل جبار ani عنيد wasan ta wuce annabawan nan suka dinga addu'a istan sara rusuli sai annabawan nan suka nemi taimako billahi da Allah ala qaumin abu ta mutanen nan nasu shikenan annabawa kuma suka kama addu'a fa nusiru sai aka taimake su wa kaba kasira kullu jabbarin mutakabbirin dukkan mai girman kai da kafiran nan sai ya tafi an da'atullahi wanda ya sa kaurin kai ga kaurin kai wato girman kai ga bin Allah anidin mai tsaurin kai mu'anidin mai tsaurin kai lil haqqi ga gaskiya ne jayayya da gaskiya shikenan sai suka tafi ma'ana aka halakar da su من ورائه جهنم ويسقي من ماء sabi ثمين shi mai tsaurin kai din nan masu jayayya da gaskiya din nan bayan an halakar da su din nan to min wara'ihim ai amamahum abinda za su je su tarar a lahira shi ne min wara'ihim ai amamahum abinda za su je su tarar a lahira jahannamu ta jahannama ne Allah ka kiyaye mu yadkhulaha da zai shige ta wai su za a shayar da su fiya a cikin ta min ma'i na daga ruwa sadidin surkamako ruwan kamar irin ruwan ciwo din nan ruwan gyambo din nan ko surkamako huwa ma yasilu shine abin da yake kwaran yawa min jaufi ahalin nar daga cikin yan wuta muftalidan shafudaɗe ne bil qaybi wato da miki wa dami da jini surkamako kenan ko to shine abin da za a shayar da su يتجرؤه wala ya katu yusibu ya tajarra'uhu yana kwanfadarsa saboda in ba ka son shan abu ma ba ka so ma ya taba harshenka shi kenan sai kai ma shan kwal ka ka haɗe shi din nan ko ya tajarra'uhu saboda munin abin da tsafinsa da muninsa an sa kuma dole sai sun sha to zai ga sun kwanfaɗi abin ma bari ma ya shige ma su huta nan da nan ma ba su ya taba harshen su ba ya ya bula'uhu yana haɗe shi yana haɗe shi marratan da adam mazaki marra shuɗi bayan shuɗi lima rarati saboda ɗacin sa wa hararati saboda zafin sa wala ya kadi shi duhu ba zai iya haɗiye shi ba ai yanzari duhu ya haɗiye shi da kubihi saboda munin sa wa karahatihi da munin sa dai Allah ka kiyaye mu ويأتيه الموت من min كل kulli makanin wa ma huwa bimayyin sai mutuwa ta zo masa ta ko ina asbabu wa ai sababan mutuwa shi na mutum kuma ji ya sha abin da kuma da anan duniya ne kuma sai mutuwa duk sababin mutuwa ya faru al-muqtaziyati sai duk sababai na mutuwa zo masa al-muqtaziyati mai hukuntawa lahu gare shi ai ya dace ya mutu wanda ya sha wannan abu ya dace ya mutu min anwa'il azabi saboda nau'in azaba din nan min kulli makanin ta ko ina wa ma huwa bimayyin Allah ya ce kuma ba zai mutu ba ba ba zai mutum ba da annan man mata istaraha domin duk wanda ya mutu ya huta to shi ka ba a so ya huta ba zai mutu ba Allah ka kiyaye mu ومن ورائه عذاب دليل ƴaƴansa kuma ai ba da zalika bayan duk wannan abu da aka faɗa kuma azabun galizin akwai wata azaba kuma mai kauri kawiyun mai ƙarfi muttafil muttafilin kuma mai saduwa da shi مثل الذين كفروا في رجهم wannan duk misalin mutanen da suka kafa sai daga ubangiji wannan ba na musulmi bane ba fa Allah ya kiyaye mu a sarka annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai musulmi ma in ya taka wa'ansu da rubukan akwai irin nau'in azaba Allah ya kiyaye mu amma wannan duk na kafirai ne wa'anda suka kara Allah da wani duk gabaki daya to أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على to شيء masal ladina kafaru muta- sifar allazina kafaru wa inda suka kafirci da rabbihim da ubangijin su to misalin su a amaluhum duk ayyuka mai kyau da suke as-salihatu mai kyau a nan duniya kasilatul rahim kamar sada zumunta wa sadaqatu da sadaqa fi adamul intifa'i biha cikin cewa ba za su yi amfani da ita ba in dai mutum ba shi da la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba shi da aljanna to kuma za ka ga yana aljeri ana ranar ɗan adam eh, ce- ce- sa lafiya kara lafiya dai za ka ga dai duk suna taimako zuwa ya to Allah duk zai mai musu a nan duniya amma san lahira sai ba su samu kuma ba duk gaba ɗaya kuma an ba su lafiya da waye su ma da a nan wajen to su faru wanda suka yi kafirci ayyukan nan nasu duk na alheri sunan da suke kasa da kasa ko kamar sadaka ta salihatin kafilat da zahiru kamar sada zumunta wasa da kasa da sadaka fi adamin intifa'i ya cikin rashin ba za su yi amfani da ita ba a lahira harama bi kamar toka ce istaddabi ayyukan nasu duk kamar toka ne istaddabi yuziru da iska ta taso mai tsanani sai yawa a wajen tokan nan fi yaumin asirin cikin rana mai tsananin iska shadidin hububi mai tsananin tasowar guguwa a biyu iska mai tsanani to fa alahu sai ta sanya wannan aikin nasa tokar na haba'an mansura yanzu iska ta taso ta zo toka kuma ai menene wani toka kuma ai ta ta za ka kuma iska baka ga kaman ba komai ko to haka aikin nan nasu zai zama a lahira haba'an kura ne mansuran abin ya tsaitsaitawa la ya kaduru alaihi ba zai yi ba zai yi iko a kansa ba zai samu komai ba la ya kaduru na ai la ya jiduna ba za su samu ban ma ka sabo abin da suka aikata an yi lokacin duniya abin da suka aikata a duniya a lafiyar ba su samu kuma ba layar duniya kawa ba ba su samu ladansa ba amma musulmi ka ga abin da ya zai samu ladansa a lahira ذلك هو الضلال البعيد sai wannan shine kasa mane sanci halaku wannan shine abdalalu alhalaku halaka albaidun mane sanci wanda in an shiga ba za a fito ba ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض ilha alam tara ba kai duba bane Ayya- ya kai mukadibi ya mukadibi ya kai abokin hira Allah yana zance da dukkan kowaye ma halittarsa istifhamu taqalidin ai ka gani ai tabbatarwa ne tambaya ce wannan ta tabbatarwa ai ka gani ya kai abokin hira anna Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji khalaqa samawati shi halitta samanna wal arda da kasai bil haqqi da gaskiya إن يشاء يذهبكم ويأتي in بخلق jadi in جديد Allah ya so ya ku mutane dukkan sai ya tafiyar da ku ayyuhan nasu in Allah ya ga dama tabaraka wa ta'ala sai ya tafiyar da kowa da kowa ya tafi kalkin jadidin ya zo da sabon halitta badalakum ya zo da wani ku haza adatu wannan shine al'adar ta tabaraka wa ta'ala ya rali lokaci yayi to wa ya tafi kalkin jadidin sai ya zo da sabuwar halitta tabaraka wa ta'ala وما ذلك على الله alallahi bi aziz wannan ba wani mai wuya bane shadidin ba wani mai tsanani bane ga Allah tabaraka wa ta'ala alhamdulillah Fatiha da salatul fat Hmm? Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Mhm. Mhm. Na kuma ne je ya tsarki ka. Ne je ya tsarki kuma ya ce yi magana. Ya kama aiki ya aure ka. Ya kama aiki ya aure wannan. Namiji ne ko? Eh, Maziyi ne ake faɗa, maziyi banza ne ba komai ba ne, sai dai kuma ya kuma yi ma ƙazanta. To, Domin maziyi ya fito, to sai mutum ya wanwanke inda ya taba din sai ya wanwanke wandan inda ya taba kuma ya yi tsarki hukuncinsa da hukuncin fitsari ɗaya yake shi mazi mazi wazi da kome wannan hukuncinsa hukuncin tsarki ne yadda za ka yi tsarkin fitsari haka za ka yi tsarkin sa to shi kenan sai ka sake Allah ka ci gaba da ibada inda ya taba kuma ka dan wanwanke shi mazi ne ya fito sai an yi wanka duk gaba ki sai an yi wanka amma kuma mazi kuma bai taba mazhaban mu ta maliki akwai magana in ya fito kan azumi amma shauran mazhabu bai taɓa azumi dan ya fito a cikin azumi ba komai azumin mutum yana nan shi mazi mazhaban mu ta maliki a ce dai akwai saddu zari'a Fatiha da salatu akwai saddu zari'a kin ce ka a tsallaka cikin nan imamu zai ce to ko baki ciki ma ka azo kuma shine zaman lafiya shine zaman lafiya Alhamdulillah,